Fatiha da salatul fati. Innaka antas samiul alim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأنفال مدنية وآية ست وسبعون آية بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إنك الشيخ إيه سبيل هذا المعبري والتاتي بي بنظرة تاتي لنا بالظفر سورة الأنفال wannan sura sura ce da take tambaya annabi da za a raba ganima wannan sura sura ce da ta sauka a Madina bayan hijira da shekara biyu bayan an yi yakin Badar to kuma wannan ne farkon nasara da musulmi suka samu a duniya ma gabaki daya bayan an yi yakin Badar da kuma bayan talauci da aka ta fama da shi inna Allah na da raji to bayan an yakin badar bayan rashi da aka ta fama da shi yanzu Allah ya kawo a sayyidina Ali karramallahu wajahu ya ce muna gan mu ranar badar ba mai takalmi a cikin mu ba mai wani isasshen kaya ba abbawa mai abun hawa amma sai da muka koma da dukkanin wato arziki da kuma farkon samun arziki ne yanzu sai aka yi dan jayayya akan arziki yara suka ce su suka yi yaki su suka yi kokari kaya nasu ne tsofaffi suka ce su kuma ba dan mun mara muku baya ba ba da ba ku iya abin da kuka iya ba to wannan kenan to kuma ayar za ta yi ta magana wannan sannan kuma idan mutane suka samu nasara to sai a yi ta girman kai kuma a yi ta takama a yi ta magana ai mu muka yi kaza ai mun ci kaza to shi sa Allah zai ta magani irin wannan dan ya koya wa kowa ma za ka ga yanzu nan suratul amfani wajen zancen yakin badar Allah zai ta kaman kushe magana ya ta kushe su ya ta abu saboda alan ta katulu walakin Allah ba wani uwa kashe su Allah ne ya kashe su wa ma ramaita hatta annabun ma da kai jifa ba kai kai ba Allah ne saboda kar kuma nafsu ta taso zuciya ta taso ai mun yi kaza haka yan nasara suke mun yi kaza mu muka yi kaza mu muka yi kaza dan haka aka ci nasara to sai Allah ya yi maganin wannan amma ranar yakin Uhud kuma da ita wuya aka sha sannan ba zancen girman kai ba zancen jiji da kai to kuma sai Allah ya ta gaya musu magana mai daɗi a ai su ya hakuri ai haka Allah ya so ai aljanna tana nan to dan adam haka zai zama kowace idan ya ga nasara ta same shi wani abin daɗi ya same shi to kai ya girman kai ya kankan da kai ga waje da Allah ya ce ba daga waje na ba ne daga Allah ne Allah tabaraka in ba haka ba sai duk abin da za mu karanta suna ya same shi to idan kuma wuya ta same shi to kan kuma ya rauni ya ce a bar abin nan ma ka baki da ya ce to yanzu ma nasara za ta zo tun da muka ga mun sha wahalar nan an yi kaza kaza to sannan zai zabura ya abu abunsa za ka ji magana uhudu daban yanda Allah tabaraka wa ta'ala yake karfafa wa sahabbai jiki za ka ji yanzu kuma magana fadar daban da haka in wanda bai san kan haka ba ya kama sai ya gaya wa sahabbai bakan magana kaza ba haka ba ne Allah ya yi musu wannan ne don kasu yi jiji da kai kasu abu saboda yanzu wajen nasara ne to duk wannan aya za ta yi magana wannan to suratul anfali sura yanda ake raban ganima in an samu madaniyatu a madina ta sauka illa sai dai wa izan kuro jikan lazina kafaru ayoyin nan guda bakwai ayoyin nan guda bakwai to su wa'annan ayoyi guda bakwai makiya ne kamsu wa saba'una aya saba'in da aya saba'in da biyar ce au sittin wa saba'una aya ko aya saba'in da shida au saba'un wa saba'una aya ko ko aya saba'in da bakwai bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah ar-rahmanu mai rahama magamiya a nan duniya ya ba wa kafiri ya ba wa mumini a rahim mai jin kai kuma a ke da lahira ga yan bin sa su ne musulmi ya tsalu na ka anil amsali suna tambayar ka abu sababan ganima ya rasulullahi wai ya za a yi ga wannan ganima ne iktalafal muslimuna musulmi sun saba fi gana'ibu badarin a cikin ganimar badar faqala shibbalu sai samari suka ce hiya lana kamu ce da an na ba shannar kitala ai mu muka yaki mu muka karkashe kafirai din nan mu muka yi kokari wa qala shiyuku tsofaffi kuma suka ce kunna rijal ai mu muka zamanto taimako da kariya gare ku ta haka raya karkashin tutar ku walawin ta shamsu da kun wato yaye kun gudu lafitu da ilaina da rafa'atu ilaina da wajen mu za ku dawo talata sa'atu biha anna ba za ku fifita kanku da wannan ganima ba wato ku hana mu wannan ba zai yi ba ku tanaza'u shikenan suka ta wannan jariya fi gana ilu fatarin cikin gani na sada wa sa'alin rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai suka tambayi manzo Allah wai ya za a yi sallallahu alaihi wasallam wa rasulu annabi sallallahu alaihi wasallam nahahu yana hana su an ka sarrafa su'adi da yawan tambayoyi ya hana su da yawan tambayoyi sai dai tambaya ta ilimi tambaya ta alheri kaɗaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya rubuta faƙala sai yace an haku ina hana ku ba an shirki na hana ku ga shirki billahi da Allah ku tsara wani ga Allah wa an hukukin ummahati da faɗan iyaye mata wa an mandin wa hatu da ku ku hana ku kuma ku dinga kaɗayin na mutane na hana ku haka kenan wa kasaratul fili wal qali na hana ku ce ce ku ce ya gungumi an ce ya ce aiwa ne ya ce duk wannan sai gungumi na ana wa an kasaratu su'ali da yawan tambayoyi sai dai tambaya ta amfani amma tambaya ta ta'alluci tambaya ta ta'alluci wannan ba ta da amfani ai su'alu ma la ya'ani tambayar abin da bai dame ka ba abin da kuma ba shi da amfani wannan to ba shi da amfani au su'alun nas ko kuwa tambayar mutane amwalahum dukiyoyin su mutum ya fita ya je shi ma ya samu abin da Allah ya bashi ko kai rike tarbin ya hakuri amma su'alu ta'allumi amma tambayar karatu tambayar neman ilimi fa ibadatun ita ko wannan tambaya ibada ce wa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zaruni ku dale ni fa ma taraktukum inna kale ku fa inna ma in abinda kuka ji kun yi an yi shiru abinda kuka ji shari'a ta yi shiru to ku dale shari'a afuwa ce ta Allah ku ta aikin ku amma ai ta kage kage menene ne dai dai sunna sai kaza kaza wannan ji sharri abinda kaga shari'a ta fito da shi kuru kuru na kai aiki da shi ya aiki da shi abin da kaga shari'a ta hana ka kuru-kuru shari'a ta hana ka kuru-kuru ka bar wannan abin da kaga shari'a ta kauma da kai ba wai ba Allah bai sani ba wa sakata an ashiya'a Allah ya yi shiru ga abubuwa rahmatan lakum dan jin kai gare ku ba wai dan ya manta ba ne dan jin kai ga gare ku ana san hasu ana ka ku dinga bincike saboda kun zo kuma sai abin ya bata muku rai abin da shari'a ta faɗa dai zahiri ku aikata abin da kai shiru shi kenan yi shiru rahama ce amma dai za ka za a yi ta kage kagen tambaya me ya hukuncin kaza me ya hukuncin kaza kuma an hukuncin kaza din ya zo kuma ya damu mutum to ku to zaruni ku kale ni ma taraktukum muddin na kale fa inna ma ahlaka man man kana qablakum abin da ya halaka wanda yake gabanin ku kasaratu su'ali yawan tambayar su wa kasaratu ikhtilafin da kuma yawan sabanin su kaga yahudawa yawan tambaya ku dole na raba kai bai lana mali ku dole na raba kai bai lana ma launuha kaza kaza kaza amma kuma duk abu da ga musu ba aikata za su wa kasaratu ikhtilafi da yawan sabanin su ala anbiya'in abu ka annabawa sai za amartukum bi shay'in idan na hore ku da wani abu fatu min masallatin ku zo da shi shi ma iya karfin ku in shari'a ta hore ka da abu iya karfin ka wa idza na haitukum an ce in hana ku abu fashtari mu to ku nisance shi ku bashi duk gaba ki lamma ta'ala al-muslimun an ganaim badar yayin da musulmi suka tambayi ganima badar ja al-jawabu sai ga jawabi ya zo ala aksi muradin kuma a tsakanin yanda suke so so su kamari so suke a ce ai ka ku je ku yi ba a ce ai ka ku je ko kuwa tsofaffin suna so a ce a ku shigar da tsofaffin nan sai yanzu Allah ya bada amsa kuma yanda wato ba haka ma za su yi ba kaga raba ganima ma sai Allah ya shi ya raba kayan sai Allah tabaraka wa ta'ala yake yas'alunaka anil amsali suna tambayar ka da raba ganima ya za a yi ne yas'alunaka anil amsali suna tambayar ka al ganaim ganimomi liman hiya wa ita ganima din nan tawaye kul al amsalu lillahi ga ya musu ganima ta Allah ce wa rasul ta manzon Allah ce yanzu kowa ya shiru yanzu ta Allah ce ta manzon Allah ce yanda Allah ya ga dama ya zuba yanda manzon Allah ya ga dama ya ga dama ya je wasa a teku yanzu kowa ya yi yaki ne dan zatin Allah ba wai dan ya samu kodari ba ko wannan ku ya shiru ganima ta Allah ce wa rasul ta manzon Allah ce laisan lakum ba ta ku bace laisan lishubani ba ta samarin bace kamar yadda suka faɗa wala lishiyuki ba ta tsofaffin ba ce ba kamar yadda suka faɗa lillahi ta Allah ce walin rasul ta manzon Allah ce sallallahu alaihi wa sallama yas'alani ha haitu sha'a su sa ta yadda suka ga dama in manzo Allah ya ga dama ma duk abin da aka samu ne yakin ma ya je ya watsa a teku ya ce kowa Allah ya ba shi lada ya yi haka in manzo Allah ya ga dama ma ya kwasa ya ba mutum daya ya yi haka kawai ke bi ba abin da za kamar yadda aka yi ranar ranar ranar hudaini ai ga manzo Allah ma ya kwashi biya ba mutanen masa ya ga shi kenan kowa ke bi ba abin da zai ce to yanzu ta Allah ce ta manzo Allah ce sallallahu alaihi wasallam in manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga dama to ya rab ya sa ta inda ya ga dama ya Allah ya yi sha haka sama ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzo Allah sarkin adalci ne sai ya raba ganima ga kowa ga kowa daidai da daidai alas tsawa'i daidai da daidai da tsohon da yaron da sadauki da wanda ba sadauki ba duk sai manzo Allah ya raba musu daidai da daidai yi fasiru wannan aya za ta fassara mana ta kasimal gana'imin da ake raba ganimomi bi hadhihi surati insha Allah amma ba a zo ba su za a zo alamu annama ganin min shay to nan kuma za a fara baban yanda ganima take wa'alamu za a zo in Allah ya ce wa'alamu an da maganin tuni shahin ka inna lillahi ku musahu to a nan wajen za a raba ganima sai gaba daya fattakullaha ku ji tsoron Fattakullaha wa aslihu za ta bayyikun.
fattakullaha ku ji tsoron Allah wa aslihu za ta bayyana ku gyara tsakaninku ku dinga gyara tsakaninku hakikata ma bainakum hakika abin da yake tsakaninku bil mawaddat da soyayya wa tarkin nizaa a badda ya jaye idan masoya suna zaune waje daya abai suna zaune waje ɗaya ko mazauna suna zaune waje ɗaya ko ƴan halara suna zaune waje ɗaya to su dinga jin tsoron Allah su gyara tsakanin su duk abin da zai kawo faɗa duk a fashi a fashi duk gaba ɗaya ko wasa ne zai kawo ɓacin rai kawo faɗa a watsar da shi a fashi duk gaba ɗaya abin da Allah yake gaya mana kenan mu dinga jin tsoron Allah mu dinga gyara za ta bai nakun abin da ke tsakanin ba kuma mutum ya zama lalatacce shi zai dinga kawo abin da zai dinga gyara tsakanin yan zai dinga ɓata tsakanin yan ba wannan ya tabi وأطيعوا الله وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين وأطيعوا الله كبي الله ورسوله لما زع الله صلى الله عليه وسلم إن كنتم مؤمنين إذا كنتم زمنتم مؤمنين يا حقا لجسيان إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إنما المؤمنون كبي الله كبي من زع الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم زمنتم مؤمنين يا جسيان to kamar an tambaye su waye wa'annan muminai masu gaskiya din nan sai ce innamal mu'minuna muminai kadai dai muminai masu gaskiya din nan alkamiluna al-iman masu cikakkun imani sune wa'annan da allazina idza zikira Allah idan an gaya musu Allah wa iduhu idan an gaya musu azaban Allah narkon Allah wajilar kulubuhum kafar kulubuhum sai zuciyarsu ta ji tsoro وإذا تليت عليهم آياته آياته زادته إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وإذا تلي عليهم آياته إذا أن karanta musu ayoyin Allah ana gaya musu kuma ay- in an gaya musu azaban Allah sai musu su ji tsoro wa idza tuliya alaihim ayatun an karanta musu ayoyin Allah kuma zadatu imanan sai ta kara musu tasdiqan gaskatawa wa ala rabbihim yatawakkaluna su da wanda suka dogara ga ubangijinsu haula'i humul mu'minun wa innal sudu mu'minai الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم wa ينفقون safahum Allah ya sifanta mu'minan nan da ayyau allazina yuqimuna salata sune wanda suke tsaye da sallolin nan guda biyar ya tuna biha suke zuwa su sallolin nan guda biyar bi dukiya da hakokinta wa min ma razaqana kuma da abin da muka azurta su a ɗaya namu muka ba su yin kula suke ciyarwa fi da'atillahi cikin bin Allah tabaraka wa ta'ala أولئك هم هم المؤمنون حقا وإن أبوهم الموصوفون أبا بن سكن جاء إن الدماغ كده ده أبن ده أكا فدا humul mu'minuna sune mu'mini hakan sidikan da gaskiya bila shakkin babu kokonto لهم درجات عند ربهم wa magajiratun wa rizqun karim to su masu wannan lahum darajatu suna da manazilu matsayai fil jannati a aljanna Allah zai ba su matsayai darajoji darajoji a aljanna inda rasul a wajen ubangiji su wa magajiratun da gafara wa rizqun karimun da arziki mai girma in Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala aujaba alaina iqamatu salati ya wajabta mana kai da sallah wasu yami da azumi wasu da kaji da sadaka da sadakoki fa afdalu harakatil abdi mafificin harkoki bawa yana da hali guda biyu halin da zai dinga motsi ya dinga yin abubuwa da halin kuma da zai nutsu to mafificin harkokin bawa da zai yi sallah idan mai son ya motsa jini ko waye shi ne ya tashi ya dinga yin nafiloli mafificin harkokin bawa da zai yi sallah wa afdalu sakanatil abdi mafificin nutsuwar bawa da yake so a siyamu azumi da mutum ya kama azumi kuma zai ga ya zama muminin karfi da yaji ya zama dole kuma ya nutsu to mafificin nutsuwar bawa kuma azumi wa afdal ibadat wa afdal ibadatil amwal mafificin ibada dukiyoyi kuma a sadakat ka ba da sadakoki wannan shine mafificin ibada dukiyoyi warada ya zo anna rijalan wayansu mutane ka saba su labari ya zo ranar tashin kyama kuma an yi tashin kyama kuma Allah ya fito da aljanna shi kenan sai ga wayansu mutane sun sheka da gudu kuma za su shiga aljanna anna rijala wayansu mutane ta saba ko sun zura da gudu kuma suna tsere ila babil jannati zuwa kofar aljanna arba'atan su hudu ne kulluhum yaqulu kowannen sa yana cewa innahu yadkhulul jannata shine zai shiga aljanna qabla al-akhirin kafin daya kowanne yana gudu yana cewa ni zan riga ku ni zan riga ku laysa alaihim hisabun in tafi ne ba su yi ba hisabi a kansu wala ya kabu akwai mutanen da ranar tashi jama Allahumma ja'alna min su ba ma'auni a kansu ai an sa musu ma'auni ba ba kuma ma iqaba iqabi a gare su ba ba su ga wannan ba duk gaba ɗaya da an buɗe aljanna shiga za su yi kawai to fa aka Allahu jibrila Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya aiko jibrilu an yi hakuma bayyana Allah ya ce da jibril jibril da ka tsaya min kofar aljanna kanka tsara min mutanen ta masu yaranta ka yi mun hukunci da adalci a tsakaninsu bil'adadi ba ta jibrilu sai jibrilu ya zo ya karya hanya su wa'annan mutane su waye su ne mujahidu wanda ya yaki aka kashe shi don zafin Allah wa sakiyu da mai kyautar kudinsa da mai ba da dukiyarsa don zafin Allah wa alimin da malami wa zahidin da ɗan gudun duniya wanda aka ba Allah duniya da ka shagalantar da shi ba sai jibrilu ya ce kai duk ku zo nan ku su waye sa'ala jibrilu mujahid sai jibrilu ya tambayi mayaki shahidi to kai kai kuma kai waye sai ta aini ne wanda na je wajen yaƙi aka kashe ni dan zakin Allah ni mujahidi ne sai jibril ya ce masa lima ta lima ta qulu innaka tadkhulul jannata awala to ya kawo kace kai zaka shiga aljanna da farko ba shi kana gudu ala sai mayaki ya ce li anni qataltu bi sayfi dan na dauka kofi na ko na dau bindiga ta na yaƙi dan zakin Allah fi sabilillah hatta kutuntu ha'a kashe ni ala lahu sai jibril ya ce masa min aina arabta anna man istashhada fi sabilillah yakunu jannata kai ina ka san wanda ya yaki a kashe shi dan zasu Allah zai shiga aljanna kai ina wa ya ga ma wannan kai ina ka sani qala min al alim sai yace malam wane ne yace min duk wanda ya yaki dan zasu Allah a kashe shi kuma dan aljanna ne malami ne ya ga ma wa qala lil zahid sai jibril yace da mai ibada kuma to kai kuma waye kai kuma kai sai a ni ne dan gudun duniya wanda duniya ba ta shagalantar da ni ba na ba Allah na yi ji yanda ake so sai jibril ya ce masa lima kunta innaka tadkhulu jannata to dan kai zuhudu kai gudun duniya waye ga ya ma shi kenan da kan zaka shiga aljanna ba ta mi bai ka ala sai dan zuhudu ya ce li anni zahabtu fi dunya ma malaktu shay'a in na yi zuhudu wa mallaki ko mai balle ya shagalantar da ni da Allah shi arifi ne ala to min aina arabta anna za yajibul jannata ina ka san hakan zai shigar da kai aljanna ala min al alimi sai ce malami ne ya ga ya malami ne ya wa'azi ya ce duk wanda ya bar duniya da kawarsa da waye ya ba Allah ya waye zai shiga aljanna sai wa qala lis sakiyu sai jibril ya dubi mai kyauta kuma mai kudi mai kyauta sai ce masa lima taqulu innaka tadkhulul jannata dan me ka zuro da gudu zaka zo ka shiga aljanna ala sai mai kudi ya ce li anni anfaqtu mali dan na ciyar da dukiya ta yaminan wa shimalan dama da hagu haka nake watsar da dukiya daga watan tilgan na don kwaɗayi a cikin aljanna. Ala sai Jibril ya ce masa, Min aina alinka, to ta ina ka san anna hadha yudkhul jannata cewa in ka ciyar da dukiyarka zaka shiga aljanna sai na ka san haka qala min al-alim sai ce malamai ne suka ga malamai ne ya gaya min haka qala sai jibril ya ce idan to in dai kai ne yaki da kai ne zuhudu da kai ne dukiya malami ne ya gaya muku haka to ku tsale malamin ya je shiga aljanna mana za ku zo kuna gogayya da shi a cikin zaka ka addabu to fi ladabi mana al'alimul ladhi allam allamtu minhu malamin da kuka san wannan a gare shi la tunazi'u ka fi gayya da shi mana ku bar shi ya je shiga aljanna alu sai mai mayaki da mai kudi da san zuwa suka ce kabilla min ya daga wannan hukunci na ka mala'ikan Allah ya dukulul alimu awalan malam bismillah zo ka shiga alal alim shi kuma malami da aka ce zo ka shiga sai ya ce ya rabbi ya ubangiji inna ma wajadtul ilma abin da yasa ni kuma na samu ilimi wal qudratu ala ta'lim har na iya zama na karantar da mutane ban fita neman kuɗin ba bisa kawo wata hazu saki wannan alhaji ne ya tsaya min ba da wannan alhaji ya tsaya min ba ai ni ma dole in yadda ilimin in fita in je in nemo abin da zan yi shekara to wannan alhaji ne ya tsaya min shi yake ba ni kayan shekara shi yake ba ni komai shi yasa ni ma na zama kuma ba ni da wani ma larura shi kenan sai neman kuma ilimi na dinga nemo ilimi har na iya gano maganar mai kudin nan in yana yin kyauta zai shiga aljanna har na iya gano mayaki an kashe zai shiga aljanna har na iya gano wannan Allah da kyauta alhajin nan nima na samu wannan fa adkilu awwala Allah na ban masa shi ya shiga da farko na ban masa shi ya shiga da farko fa qala Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah yake udkhulu jami'an to na gafarta muku duk ku shiga gaba ɗaya lalle mutanen kirki ne ku duk ku shiga gaba ɗaya ku tabi ko ku yi ku yi rigangan su don haka kyauta mai girma ce ga baki daya kowa dole ne ya fita ya samu abu amma za ka ga ba dan malamin ya samu inda suka tsaya masa ba wanda ya tsaya masa da shi ma dole ne ya je ya fita ya samu abu to haka zai ce da wanda suka tsaya masa nan su su fara shiga aljanna ranar tashin kiyama da mun daraja shi matsayayi yana tare da su inda rabbihim a wajen ubangiji wa magfiratin da gafara wa rizqun karim wa safal mu'minuna Allah ya sifanta mumini da muminai fi hadhihi al-ayati a cikin wannan aya bi afsati awsatin jalilati da sifofi masu girma Allah ya ce musu allazina idza zukira Allah sune wanda an musu wa'azi an gaya musu azaban Allah wajilat qulubuhum sai zuciyan su ji tsoro zahiran wa batina amma yan zahiri din ne an gaya musu wuta an gaya musu waye sai su tsoro Allah ma cewa ba komai shi Allah din ne shi yan ma'arifa ne ai sun san Allah ya fi su dai ko sai bari yanzu a dandaka su ba komai bane a wajen Allah su take ba kowa ba komai aiko dan haka kowannen ya fa su tsoron Allah ne wai za su yi alaihim in an karanta musu ayatu wa ayoyin Allah zagatun imanin sai ta kara musu imani na biyu kenan wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma Allah ya ce suna dogara a cikin ga ubangijinsu ai asikatu ai sun dogara sun yi dogaro billahi da Allah tabaraka wa ta'ala wala yinati wai fa a ce ka dogara ga Allah bai kore ba kuma ka fita ka je ka nemo arziki ba eh lalle ka dogara ga ayyid wa tawakkal aure saniyar ka kace na dogara ga Allah amma wai ba ka kace ka akan ciki kace wai na dogara ga Allah ba shine dogaro ga Allah ba kowa ya fita mutum ya tafi neman wajen neman kuɗi ya ce na dogara ga Allah mutum ya tsare kofar gidansa ya kulle ya daure kayansa ya kofa ya ce kuma na dogara ga Allah mutum ya tsare ya ce na dogara ga Allah wannan shine dogaro ga Allah ba wai mutum duk ya ga wa'annan ba ya ce shi dan dogaro ne ga Allah wannan hauka kenan la yunafi dukula fil asbab dogaro ga Allah din nan nasu bai hana su shiga cikin sababai ba Allah zina yi na salata sannan su ne masu tsaye da sallah kuma in ji Allah wani ma razaqana Allah zina yi na salata wani ma razaqana hu yunfiquna Allah kuma ya ce su ne Allah zina yi na salata wa iqama salata wa wa qiyam go me aya ta ce Allah zina yi na salata su ne masu tsaye da sallah wani ma raga ƙana mu yin fituna su ne masu yadda abin da muka ba su kuma masu yin kyauta ne in an ce taimako wanda abin da Allah ya hore musu sun masu siyarwa Allah ya ce ula'ika humul mu'minuna haqqa wayannan su ne mu'mine na gaskiya lahum darajati inda rabbihim matsayai ya tabbata gare su wajen ubangijinsu wa magfiratin da gafara wa rizqun karimin da arziki mai girma la budda min dawamin zikri ba makawa mutum ya dawwama ga zikirin Allah tabaraka wa ta'ala wa zuhudi da gudun duniya iya gwargwado fi hadhihi dunya gudun duniya ba wai abin ya zama ba kakka ma mallaki ko ba a'a ko ka mallaki duniya ta zama a hannunka ko ne ka mallaka ya zama banza ne zaka tafiyar da shi cikin Allah to kai ne dan zuhudi amma ko me ka mallaka ya zama a cikin zuciyanka wannan kai banza ne ba dan zuhudu bane to shine abin da ake so zuhudu bi hazi dunya wal inqida'i ba matsawa mutum ya yanke zuwa ga Allah ba matsawa mutum ya yi ma'arifa ya kare zuwa wajen Allah tabaraka wa ta'ala كما أخرجك ربك من بيتك بالحق kamar yadda ubangijinka ya fitar da kai da kika daga gidanka bil haqqi da gaskiya yanzu yanzu kun samu wa'annan kayan ganima ai da da aka ce ku fito yakin kowa ba da karransa aka fito ba to sai yanzu dan kun samu abu kuma za ku kuma ku yara su ce na ku ne banda tsofi ko ku kaza kaza kaza da da aka ce ku fito ba shikenan kowa baya so ba kaga an soma ko kamar aka raje ka rabbu kamar da ubangijinka fitar da kai da kika daga gidanka bil haqqi da gaskiya وإن فريقا من المؤمنين لكارهون وإن فريقا yawa wa'yansu jama'a minal mu'minina wa'yansu ɓangare minal mu'minina daga mu'minai la karihuna ba sa so aka fito hafi ba sa so aka fito amma mai hatara kaji Allah yake musu mu'minai wa inna fariqan minal mu'minina la karihun sai dai wata jama'a daga cikin mu'minai ba sa so a fito kar ka dinga ai ka zan ma ai ba so aka fito ranar badar ba ina ruwanka Allah mu'minai yake musu wa inna fariqan minal mu'minina lakari kuma dama mun ga ma farko wannan aya saboda nasara aka samu shi ta Allah yake rubuge zuciyarsu ta irin haka dan kafi girman kai kafi jiji da kai sun samu irin haka amma kuma can wajen ya da aka sha wajen uhudu sai kaga Allah yana tarbiya musu abu mai daɗi wa inna fariqan minal mu'minina lakari hadhihi al-ayatu wannan aya nazala fi gazwat badr ta sauka a yakin badar al-kubra badar din nan babba قد كان خيرا لكم wannan abu duk da ake faɗa alheri ne gare su haka zalika aida wa zalika yanda abin ya zama din anna aba sufyana cewa abu sufyana dan harbi qadima bi irin min ash-sham ya dawo da kayan fatauci daga sham kaga mutanen maka sun kori annabi sallallahu alaihi wasallama daga maka duk sun siyar da gidansu duk wani sahabi da ya fita ya hijira ya bar gidansa da kayansa dan Allah to duk mutanen maka sun siyar da kayan yanzu su ka- ka- wannan kuɗi kayan manzon kayan sahabbai ne duk gabaki ɗaya idan suka ga mutum mai kuɗi ne yayin niyyar hijira sai su ce masa kayan da suka gaya wa wannan sahabi suka ce talaka ka zo garin nan a nan garin ka samu kuɗi har yanzu ka zama mai kuɗi haka wallahi ba ka fita da wannan kuɗin madina ba sai dai ka zaɓi ɗaya ko ka zaɓi ka fita ka bar kuɗinka ko ka zaɓi ka zauna yake na bar muku kuɗin da baki ɗaya shi ya fita Allah ya ce inna Allah ashtara min al-mula Allah ya karbi wannan ciniki to ga yanzu duk wannan kuɗi da kafirai suka tafi yaki da shi na musulmi ne duk gabaki da to shikenan sai ga Abu Sufyan ya tattara wannan kuɗi ya tafi shan fatauci to kuma hanyar dawowa tana biyowa ta Badar ne tsakanin Badar da Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kilomita 150 tsakanin Badar da Makka kilomita wajen 250 kaga Madina ta fi kusa da Badar to labari ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana ta rahoto ya ji labarin fitar kasuwanci to ya san kuma lokacin dawowar to annabi sallallahu alaihi wasallama ya tara mu'minai ya tara sahabbai sai to Abu Sufyan gashi zai dawo daga daga daga Sham da yaki duk dukiyoyin mu suna wajensa na ga mu fita idan Allah ya taimaka mana mu fashe wannan dukiyoyi namu Allah zai ƙara taimaka mana a cikin wannan jariri ya kaula musulunci da muke kafawa kuma mu yi abu a sha'anin shi kenan abai suka fita duk gaba gida ba shirin yaki ba da shirin yaki aka fita ba wani ma daga shi sai sanda ya fita to wani ma daga shi sai sanda ya fita sai ya zama na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu gari uku ne da sha'u to shi kenan suka fita to kuma an fita ana kan hanya to shi ma Abu Sufyan mutum ne mai makida shi ma ya iya tafiyar da kayansa to ya ta rahoto ya san ba annabi ba zai kyale su ba ba yanda za a yi yi musu irin wannan kuma annabi ya ji sun dawo daga fatauci kuma annabi ya kyale su to shi ma ya ta rahoto ya ta rahoto ya ta rahoto ya je ya ɓoye kayan kasuwancin nasa a can wani waje ya zo badar ɗin da kansa ya zo ya dinga tambaya da Allah ba ku zo ƴan su bakin mutane da ba ku san su ba yana tambayar mutane wajen rijiyar na sai zo wajen shan ruwa da zamanin tafiya ne dole idan matafi ya zo farko abin da zai fara nema ruwa da ya zo wajen rijiya yana tambaya to Allah ku ga wayansu mutane da baku san ko su waye ba to wani ya ce masa mu ba ga kowa ba sai dai jiya na ga wayan masu raƙuma biyu sun zo sun durkushe raƙuman su akan wajen sun ke ruwa sun cika salkunan sun tafi Abu Sufyan ya ce ina suka durkusa yin garshi ganin sai Abu Sufyan ya zo sai ya ɗauka shi rakumin sai ya mutu kai sai ya ga kallon dabino a cikin ce wallahi idan Muhammadu ne wannan wannan mutanen Madina ne. don su ne abincinsu dabino a cikin kashin rakumin ya gane ko su waye da kallon dabinon su wannan da kafin hankali na balarabi yace wannan idan Muhammadu ne lalle Muhammadu ya fito da shikenan nan da nan ya koma ya je ya tashi bamban mulkifari ya ce masa maza maza kai maka ka gaya wa Qurayshawa duk mai son dukiyarsa to ya fito Muhammad yana nan ya tare hanya ba makawa yana kusa da mu To, shi kuma ya je ya shigi dukiyarsa ya kama wata hanyar daban ya bi wata hanyar da ba hanyar Badar ba ya- ya ya gudu da da dukiyoyinsa shi kenan bamban mulki fa ya kawo dama ya gaggaya masa yadda za a yi ka haura kuminka da makon mutum ya haura kumi ai kan rakumin zai dinga kallo kai ba ka kalli baya kuma ka juya sirdinka kuma ka yanke hancin rakumin ka yanke wuciyarsa bala'i dai a ga ka burki ta gashin ka a ga dai ka dinga ihu a ga dai bala'i dai to to haka ya tau ya shigo maka yana ihu ya zo ya hau kan dutsen hatimi mutanen maka duk suka wuce kurkinin dukiyoyin ku ga Muhammad dan ya tare ga Muhammad dan ya tare to shi kenan to kuma Abu Sufyan ma har labari ya zo masa in gaskiya ne Muhammadu ma ya fito shi ɗari uku ne da wani abu rakuman su saba'in doki guda uku doki guda uku ya aika mutanen maka haka da yake da mutanen maka suka tambaya ko shi Muhammad da ya fito su nawa ne aka ce ɗari uku da sha uku suka ce za mu fita fiye da dubu dawakai nawa suka ce doki uku suka ce za mu fita da dokin zage ɗari dokin polo wannan doki mai ƙarfi bayan shauran dawakai to dawakan zage ma za mu fita da ɗari to rakumi nawa aka ce saba'in suka za mu fita da rakumi ɗari bakwai sai kaga komai dai sai an rinka na to nan da nan fa mutanen maka nan da nan suka fito suka fito su dubu da ɗan wani abu ko dubu ba ba ba ɗan wani abu shikenan anna abasa biyani kadima biiri abasa biyani ya dawo da fakake na shami daga sham haka rajan nabi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ashabu da sahabbansa li yagna muha dan su ribaci wannan kayan fatauci fa aliman quraishi sai kun labari ya kai wa quraishawa duniya ba tun ma ba su telefon ba su waye ba wani motsi da zaka duniya sai ka sani bare yanzu kuma gulma duk gayi nan ta cika duniya ga waya ga waye ba wani motsi da zaka sai da mutum ya kokari ya dinga rike sirrin halara kamar yadda sahabbai suke rike sirrin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya dinga shigo cikin mana ya dinga kai akan hanya mutum ya yi kokari ya dinga rike sirrin sa ya dinga rike sirrin halara amma yanzu gulma kan gayi nan ta cika duniya duk gaba ki daya abu za a yi zai yanzu da an buga waya da an yi ta duniya sai a gaya masa duk gaba ki daya bare su CNN kuma su ji su Jazeera kuma su BBC kuma su waye shi kenan duniya dai duk ta lalace duk gaba ki daya bare yanzu su Twitter din nan su eh, Facebook din nan su waye duk gaba ki daya komai yanzu ba su da ba shi da sirri duniya ba su da wani sirri duk gaba ki daya to kaga da da duk ba wa'annan abubuwan ma haka ake da an dan motsa shikenan kaga annabi yake ta addu'a Allah ka rufe mana labarin Allah ka rufe kaza kar kowa ya ji da addu'a da komai da kuma tsananin koyewa wani zaman manzo Allah zai aiki wani sallallahu alaihi wasallam sai ka kasa take ka bude wasu kanan sai ka je waje kaza sannan za ka bude ta da ya san da ya bude ta nan kila wani zai gani idan sai ga da ido ya gani kuma rahoto To, duk da haka duk da wayannan gulma da ta cika duniya duk gaba gida amma mutum ya zama yana da sirri kuma mutum ya zama yana da sirrin halara yana da abubuwa mutum ya zama ya iya bakinsa kwarai da gaske to shi kenan mutanen fakar jannabi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam to ashabu da sahabban ya gina mu hadan su wa ribace ta fa aliman quraishi nan da nan quraishawa ta san muhammad ya fito haka raja abu jahali sai abu jahali ya fito shi kenan musamman da suka fito abu ta komandancin abu jahali wai muqatilu makkata da mayakan maka liya zubu dan su kare alhaga wannan dukiyoyin su wa humun nafiru su ake cewa nafiru su abu safiyanu iru fatake su ba mutanen maka nafiru al-rinjina ta yaki alqawmu wa akaza abu safiyanu bil ir tariqat sa'id shikenan abu safiyanu sai ya kama hanyar bakin teku da ya san badar ba za ta yi ruwa sai ya kama hanyar bakin teku kuma kana da sai ya gudu da kayan yaki Hakila li Abi Jahal sai Abu Sufyan ya aiko wa Abu Jahil da labari ya zo masa mutanen Makka fa sun fito gaba ɗaya su dubu fa to shikenan da ya tsira sai ya aiko musu to shi gumaka fa sun tsayar da shi lallai mutanen Makka su koma gida Hakila li Abi Jahal irji afa'aba sai Abu Jahil yace mu koma gida bayan mun fito da rundunar kuma ai sai mun je Badar sai an kaɗa mana wato ganguna mun yi rawa kuma mun soke ra kuma larabawa sun ji mun mun- mun buɗe ƙarfinmu to kuma sannan in ma koma ne mu koma amma ba za a yi ba Allah ya nan za a kashe banza wa sara ila badal Abu Jahil ya tafi da rundunar sa har ya sauka badal to shikenan shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka bayan badal rundunar maka ma ta sauka bayan badal to shikenan annabi sallallahu alaihi wasallama yana rahoto yana rahoto shikenan sabai ana rahoto har aka kamo dan ibar ruwa na mutanen maka mutanen maka sun aiko wanda zai ebi ruwa aka kamo shi shikenan aka kawo shi annabi yana ta sallah to sahabbai suna tambayar sa kai kai yaron waye to wallahi ni yaron mutanen maka ne rinjinar kana nan bayan zuwa sunna ƙarya kake kai yaron Abu Sufyan ne sun fi san da yafi labarin da zuciya ƙarya kake sai a dake shi a dake shi yace eh ni yaron Abu Sufyan ne sai a daina duka sai kuma ya dan huta ya huta ce mutanen maka ne wasu ka annabi ya yi ta sauri ya ta sauri ya idan da sallah annabi ya ce ku ji tsoron Allah mutumin nan in ya ƙarya ku tale shi in ya gaskiya kuma kun ta makarsa kai matso kai yaron mutanen maka su nawa ne to wallahi ban san adadin su ba to rakuni nawa suke yankawa kullum na abinci sai ce suna yanka rakuni goma ko tara sai manzo Allah ce su dubu ne ba kaɗan ko dubu da kaɗan shi kuma ya ga sallallahu alaihi wasallama ya gane su a cikin abincin su sallallahu wannan su ne shi ne hankali mala gashi Abu Sufyan a cikin kashin rakumin su ya gane su shi kuma yanzu manzo Allah sallallahu alaihi a cikin abincin da suke ci ya gane ko mutane nawa ne ko ko mutane nawa ne shi kenan manzo Allah kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama labari yazo fa shawara sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya shawara da sahabban sai ce to to ku zo ga abu ya faru yanzu mu ba mun fito dan yaki ne mun fito dan dan kare wannan dukiya ne amma kuma ga wannan zindina ta shiga amma Allah ya yi min alƙawari dole zai bani daya ko ya ban kayan fataucin nan ko ya ban rundunar nan to amma labari kayan fatauci ya gudu to yanzu Allah ba wannan runduna zai bani kenan sai ku shawara ya za a yi kenan ya za a yi kenan Allah ya yi min alƙawarin zai bani kayan da mahunnan guda biyu fa waka ku ala kitabin nasil sai sahabbai suka kace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abu tayakin wannan runduna wa kariha ba'dhum ba'dhum kuma suka ce ya rasulullahi ban fito da shiri ba ba wai ba sa son yakin bane ba a'a ban fito da shiri ba yanda muka ga a koma gida a je a sako shiri a dawo annabi sallallahu alaihi wasallam yake yanzu bayan sun fito da rundunan nan sun san muna nan da sun ji mun ce za mu gudu mu koma gida duk mu za su da gudu ce za su sun ji tsoro za su gudu duk mu za su su kai mana yaki har madina gwara mu tsaya a nan duk abin da Allah zai aikata ya hukunta ya hukunta ai da sun ji za mu koma gida duk mu za su bare Abuja ne yake da na kunji wannan maki ne na gidi to da sun za mu koma abin mu za su waɗansu kuma su kuma suka ce bai dace haka a koma gida a je a sake shiri wa ƙalu nasta idda lahu mu koma gida don mu sake yo shiri kuma akwai mutanen da suna can gida a zaune da sun san yaki ne da sun biyo ka abin da tunda manzalla ba sai dole kowa sai ya fita ba tunda ba wani yaki ba ne to suna can gida da sun ji yaki ne da sun fito kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa hazi jazwatu badar wannan ita ce yakin badar بالعام الثاني عن يتني أشكرا تبيو من الهجرة لك هجرة خرج إير قريش حتى كان قريش سنبت سنبت من الشام لك شام وخرج النبي رندنا ياكم كما قريش تفت من مكة لك مكة فوعد الله النبي في الله يوم ما الله القولي صلى الله عليه وسلم إذا طائفتين الله زي باش أين جمعون قدادي فجمع المهاجرين والأنصار كما الله يهدى مهاجرين أنصار to kuma su mutanen Madina ranar da aka yi alkawari manzon Allah ya dawo cikin su an yi alkawari ne za su kara manzon Allah a Madina yana cikin su amma ba a waje ba to kuma yanzu ga manzon Allah ya jawo su har tafiya ta kilomita ɗari da hamsin to ba a yi wannan alkawari da su ba to da haka manzon Allah ya dinga shawara to ku mutane kuma yake so mutanen Madina su yi magana dan yanzu kuma haƙƙin su ne ba dole ba ne za su ce a'a alkawarin da muka yi da kai mu kare ka a garinmu yanzu ko ba garinmu ba ne za su faɗi wannan ko kuwa za su yi har yanzu ma duk da ba a yi alkawari da wannan ba za mu shigar da wannan alkawari wani ya daga cikin kuma da Allah ya ce manzo Allah ya dinga yin shawara sallallahu alaihi wa sallam to fa jama'al muhajirin wal ansar sai manzo Allah ya haɗa muhajirai da ansarai wa qala manzo Allah ya ce hadi quraish ta quraishawa nan kada ta fito ya kai liha da mahayan dawakanta wa rijliha da matafiya a kafanta wa adadiha da rundunarta wa udadiha da kayan yakinta wa silahiha da makamanta manzo Allah ya gaya musu magana kurukuru dan sai ya ba su a boye wa hadal iru ga fataken da muka fito karewa kuma laysa ma'ahum silahun ba su da wani makami duka sun gudu ila ayyi himana karuz wajen suwa za mu fita wa kana yuhibbu sallallahu alaihi wa sallama al-khuruj ila an-nabi shi dai abinda manzo Allah yake so a fito wajen rundina din nan sallallahu alaihi wa sallam fa kana jama'atu sai wadansu jama'a suka ce na karuzu ila al-bil ya rasulullah ba wai fatake muka fito tarewa bane to ya hada mu da rundunar yaki kuma ya hada mu da rundunar yaki wa iyaka wan nabi sabba kai wajen yaki ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ba sai annabi ya fi sallallahu alaihi wa sallam wa qala sai manzo Allah yace ashiru alayya ku ban ku ban shawara dai a ban shawara dai ai min shawara bil ra'ayi da ra'ayin da aka kashi yace ashiru alayya bil ra'ayi muta masu ra'ayi mai kyau su bani shawara in za ka yi shawara ka yi shawara da masu hankali masu ra'ayi wanda suka san abin da zai je yau wala abubakar ibn umar sai na abubakar ya tashi ya magana wa umar umar ma ya tashi ya magana suka ce ya rasulullahi murna bi ma shi ta yanzu mun ban namu mu dai ga abin da muka fito kuma ga abin da Allah ya haɗa mu da shi to yanzu mun yi magana kila ta zama ba wacce ta tashi da gaba yanzu mun bar namu ka tuna ka miji murna bi ma shi ta to ramu da abin da ka so fasara rasul sai manzo Allah ya dinga cewa dai yurabbidu hadhihi kalimatu ashiru alayya bi ra'ayi bi min shawara da ra'ayi ashiru alayya bi ra'ayi wanda suka iya suka san kan lamari su ga mu yanda za a yi faqala bi kidadu bin aswad sai mi kidadu dan aswad ya tashi sai ce murna bi ma shirita horon mu da abin da kaga dama falau amarkana wallahi da za ka hore mu an na kudal bahara mu fada tekun nan la kudna mu aka da mun fada tare da kai kaga dai mun san mutuwa ce amma da za ka ce mu fada tekun nan wallahi da mun fada tare da kai alayya zalil mustafa manzo Allah dai bai kushe bai yana ce ya da duk yana cewa ashiru alayya shi so yake mutanen Madina su magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan hakkin su ne yanzu ashiru alayya hatta kala lahu sa'ad bin ubadata har sa'adu dan ubadata shugaban mutanen madina daga zan sai na abubakar a muhajirai haka shi kuma yake a cikin madina ya tsarki madina sai yace ta annaka turidul jawaba mina ko wai mutanen madina kake so su yi magana ne ya rasulullahi am mina rasulullahi nahnu al-ansar mu kake so magana dai kala na'am sai manzo Allah yace sarai kuwa dan hakkin ku ne kala sai yace ukhrujna fita da mu ila barkil gamami in ka so daga nan ma ya kasa habasha da mu ka san kasa habasha a wannan lokaci laraba ma a ƙarƙashin ta suke ƙasar najashi suna da kayan yaki suna da mayaka jibabul haka yanda yazo zai rusa ka'aba to in ka so fita da mu barkil gamami ma gamadi waje ne a habasha fi ardil habashi kudubi nan bahara je ka kutsa da mu jan teku din nan baharul red sea din nan baharul ahmar din nan har da mu ma biyan ma an kasu ya rasulullahi in shi ita فوالله لا نقول ما قال بنو إسرائيل فزامو جاء ما أبن بني إسرائيل سكتب إذهب أنت وربك فقاتلا أي موسى توكيد أبيد لنا كجيك إياكي إنا هنا قائد منا نن أزونا با إن دزامو والله مزامو جاء ما أكبا ولكن مدزامو جاء ما إذهب أنت وربك tabukai da ubangijin ka fakati za ku je ku yaki inna ma akwa wa qatilu da zamu zama tare da ku wani yakin tare da ku fa fariha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ya munna ya ji daɗi kuma sallallahu alaihi wa sallama wa qala to kuma sai muku duka kan motsa yace ai na ka kuji komai ka kuji komai ka anni anzuri ila masa duk ma na ga inda za a yanyanka su duk kashe su za mu ma goban ma duk gaba ɗaya sallallahu alaihi wa sallam duk na ga inda za a kakkashe su a yayyar da su ukurutu ala barakati la ku da abu ta'ala Allah to yi minna ka kuji komai haka ake so da ya dinga harraka zuciyar mayaka ya dinga musu bishara shi manzo Allah bishara ce da mu'jiza shi kenan fa kada su ila badar sai suka fita zuwa badar aka zo aka yi sansani a waje na farko to babu bin munzir ya ce ya rasulullah to inda suka yi sansani sun na rairayi ne kafafuwa in an aka tsaya ma rairayi sai ya zo ya kauri to a iya yaki a wannan waje to babu bin munzir ya ce ya rasulullah Allah ne yake ka tsaya a nan wajen kakka matsa ko ko iya yaki ne kai manzo Allah ya ce ba Allah ne yake tsaya ba iya yaki ne yake to in iya yaki ne ba nan za a tsaya ba ash a tafi kusan ƙarshen badar. Duk rijiyoyin badar su zama a bayanmu, mai yaƙi ne kawai a gabanmu. Mu mu dinga shan ruwa su ba su shamu lallace ta tashi, abin da gaba babu ya faɗa su kenan. To ko mutum babba ne, in dai ya mai basira sosai ya faɗi abu, ka gani wanda Allah ma'aikin Allah ne, tabaraka. Amma sai ya ki cewa ma Allah ne ya ci, don ma cewa iya yaƙi ne. Yanzu da aka ma shawara ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sai karba. Sallallahu alaihi wasallam. shi ke nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo fagen badar Abu Jahal mazalla ya dinga nuna kuma da aka zo fagen daga kuma mazalla ya shirya yakin sa ya shirya biyan da za a yi to shi kuma mazalla kuma aka dinga ya dinga za a ka nan za a kashe Abuja nan za a kashe Shaibatu nan za a kashe Walidu nan za a kashe Utbatu duk inda mazalla ya nuna nan za a kashe wani mutumin nan da tsallake nan inda za a kashe shi ba kaga karatun jiya ashe kaga lalle yanda muka faɗa a karatun jiya cewa ba wanda ya san waɗannan abubuwa da kaga Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da amma yakin ba fa alhamdulillah yana duk inda za a kashe to ina wanda aka kashe din kuma kuma ba wanda ya tsallake inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana za a kashe shi ce to kuna aramu zalika manzo Allah bai nuna musu wannan abla an yu ayyana lahu al marakin kuma manzo Allah bai nuna musu sansanin da za ka ba manzo Allah yana musu da za a kashe kowa walam yazal yazu to kuma manzo Allah ya kama addu'a yanzu Allah ya kawo sayyidina Ali ya ce na ga mu ranar kaza duk muna kwanta amma annabi kwana yana kuka yana addu'a har kuma da rundunar kafirai ba ta fito ba kuma bala'i ya bayyana sai su manzo Allah kuma yayi ta addu'a yayi ta addu'a sallallahu alaihi wasallam kan mutum ya amince wa Allah tabaraka wa ta addu'a yayi ta addu'a manzo Allah ya dinga addu'a Allahumma ya ubangiji a'ini ma wa atani Allah abin nan da ka alƙawarta mu ka bani ni nan na sarna daga taimako Allahumma ya ubangiji in shi ta in kana so Allah tuba da ka abauta ma ba'dal yawm daga yau التعظيم هذه اللي تاسو كشي وانا الجماعة وانا الجماعة فأنت جماعة اللي تبقى قاربوا الحرام فيو عن جماعة صلى الله عليه وسلم وانا الجماعة قلنا يا رسول الله يو فألا إن فتح لك يو فألا شجنا ملا قاربوا كما أكن كتابا حكم أن الله يموت شيدا وإن تسوك فتو بدأت إن نزول ما تفيماني تكجي صلى الله عليه وسلم إذا أبو إنسو عند أكبر يعجدا وعند دا سنسان أنه زي فتو دا سنفتو amma dai a kashe wa'annan din na gidan ma gudun za su za su da wani abu abbato alzun Allah yake ta Allah wa'annan jama'a fa da suka fito na gama da su ba wanda zai kara bauta ma akan ta sai ta ji su billahi dan Allah yana ta neman taimako kuma da Allah daga wai na shidu yana yi wa Allah magiya hatta ta kada rida'a wa sai da mayakun annabi annabi ya tawajiji kuma ta zaba ta kwashe shi kuma sai da mayakun sa ya kaji fa kallahu abubakar sai bin abubakar ya zo ya kauna yakun nan nasa فوضعه على رأسه يقول من ذا الله يرنكم يا من ذا الله كبايا كم كما من ذا الله يكامل الإسلام وقال للنبي يجد من ذا الله صلى الله حزبك يا إشيك يا رسول الله يا إشيك من مناشدتك لربك وانا ما جاء ذلك الله تا إشيك إن الله ينصرك مكم ما بعك من ذا الله كما كنت به كاسم وانا يا رسول الله صلى الله الله يا سن yanzu wannan ko ka san an baka abu ka yi kokari kai ma har yanzu nan Allah ya san Allah tabaraka wa ta'ala ya kawarta mai wannan to amma kuma gashi yana ta kokari cikin addu'a sallallahu alaihi wasallam yana ta kai mutuka cikin addu'a sai na ga kai ce Allah ya ishe ka yanzu ruka zai taimake ka fa qala sadaqata sai ce kai gaskiya sallallahu alaihi wasallam sai ce kai gaskiya Abubakar haza jibril ai ga jibril nan ya kawo haza jibril ga jibril nan akizun bi zumar farasi yana rike da linzamin sa yana su kwano dokin ta sunan dokin nasa haizuri ga jibril nan ya hawo aljuri ma'ahu alfani min almalaika tare da shi akwai mala'iku dubu biyu kowa ya hawo dokin sa ga jibril nan haza mika'il ga mika'il nan ma'ahu alfin tare da shi akwai mala'ika dubu haza israfil ai ga israfil nan shi ma tare da shi akwai wato rindina dubu haza malakul maut yau ga mala'ikan mutuwa nan ma tare da shi akwai mala'iku dubu kuma duk manzo Allah ya faɗa sai an ga guguwa ta turmike wajen sallallahu alaihi wasallam duk rindina da ya faɗa sai an ga guguwa ta turnike alamar wani abu ya sauka. To kuma bayan an gama yakin kafirai duk sun faɗa. Abu Jali ya gaya wa Abdullahi bin Mas'ud. Da Abdullahi bin Mas'ud ya ce Allah bai kunyata ka kai ce ina ya kunyata ni? Ya aka ya kunyata ni? Ki kafa kai girman kai ba kuma kashe mu ba. Wa'yansu mutane fararen nan da nake ganin su akan dawakai din nan dawakan zage din nan su suka yi mana abin da suka yi mana. kai dan wani mutum ne kiwon tumaki za ka zo ka ce wani Allah ya tilasta ni kai tafi da Allah ka kuka mana ba kaga Abu Jahl ya faɗi wannan sannan Abbas ma ya faɗa akwai sahabin da ya kamo Abbas ya kashi wajen Annabi sallallahu alaihi annabi ya ji dadi Allah ya kamo babban sa ba a kashe shi ba gashi an kawo shi manzo Allah yake da sahabin ce kai an ka iya kamo Abbas mutum ne mai kauri da tsaho mutum ne ingarma mai kauri da tsaho sahabin ne yake naka abai to wallahi kariya yake ya rasulullahi wani mutum ne da ya fi ni tsaho ya fi ni haske da ƙarfi shi ya kama ne ɗauye ne ɗan masa mutum yake ba wani nan annabi da kai da Allah idan aka iya kama abbas idan aka iya kama abbas to haka aka yi duk sahabbai sun faɗi sun ga irin wa'annan jama'a da sahabbai kuma sun ce da yawa za ka bi kafiri kana so ka tare shi sai ya kansa ya faɗi wani ne ya fige shi kaga mala'iku lalle sun yi sun sauka sun yaki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni kana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan runduna ku da da ɗari uku da sha uku kafiran da baki su dubu su dubu ɗaya ne duk gabaki da amma yanzu gashi an ji labarin dubu biyar ai haka dole zuciya ta nutsu ma'ahu alfu هذا ملك الموت ومعه ألف خمسة آلاف ملائكته بيرجعوا للقتال يوم يسلوا لا سياك فوقعت وقعت بدر شكنا ياكم بدر كعب فقتل الله الكفار ألا يكشي كافرين قتلوا سبعين تو كما كاجي دم ملائكته لا سياك كما أتم ونجع الله كشي ياكم ما شيء ككشي فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم يو الله ني ياكم ما في دواكي كيف بدر بيباك من تقعد ولا أتجرم بدر هذا الله تعاشي تبدأ جرمان بدر تو وقتل الله الكفار Allah ya kashe kafirai atalu saba'in ra'isan suka kashe shugaba saba'in kamandoji saba'in da aka kashe su min ru'asa idan daga shugabannin kafiran nan wa ataru saba'in suka daure saba'in kuma min humul abbas bin abdul muttalib a cikin daurarin nan akwai abbas dan abdul muttalib bakkan annabi sallallahu alaihi wasallam falamma karihu ma nazala fi humul ganaim yayin da sahabbai suka ki abin da ya sauka cikin hukuncin ganima baraballahu mahum masala sai Allah ya kafa musu misali ba fa duk abin da ba ku so ne fa ba shi da kyau ba kun ga aka fa lokacin da za a yakin nan fa ba a kan ku aka yi ba fa ga kuma Allah ya ɗaukaka addinin musulunci Allah ya kashe kafirai sunan ku ya game duniya yau duk kuma laraba sun ji tsoron ku da yahuda duk gaba shida da an bi ta abin da ba ku so ai kun ga da ba a yi ba to kuma yanzu haka rabon ganima ma yanda ba ku so din nan dai haka za a yi karahiyatukum li hadha al-amr kin ku ga wannan lamari fil amfani cikin raba ganima din nan ka karahiyatukum kaman kin ku ne al-khuruj da fitowa yawma khurujikum rana fitowa ku min al-madina daga madina ila muqabalat al-nasir zuwa ku zo ku fuskanci wannan rundunar yaki ku zo ku buga da su shi da Allah yake cewa kama akara zaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan min al-mu'minina lakarihuna fi zalika ma shi ne cikin wannan alwaqati kathirun min al-mu'minina shi daga mu ne la yuhibuna zalika ba sa san wannan li'annahum yuzuna domin su abin da suke so alkira kaka ke li yajidu ganima dan samu ganima bari da kan mai sauki wanda ba yaki a ciki dan samu ganima mai sanyi laysa fi haqatalun ba kisa a cikin ta wala jurhum ba rauni a cikin ta والرسول صلى الله عليه وسلم annabi da ta amince Allah tabbata a gare shi shi ko kana yubu hazimatul kufari shi ko rusa kafirai yake so wanda tsarar islami da nasarar musulunci fi kulli anhal alam a dukkan sakannin duniya fa kana sallallahu alaihi wasallam sai annabi da ta amince Allah tabbata a gare shi yazo ya zama la yanzuru ila al-ganimati shi manzo Allah ba ruwanta da wata ganima baya kallon ta ma wala ila al-giri baya kallon fataken ma bal arada muwajahata quwwatul adu shi karfin maki maki ya so ya fito na fito da su liya kasira shaukatahu dan ya karya karfin su liya kasira dan ya karya shaukatal adai karfin makiyan liya kal islam dan musulunci ya wanzu mun tasira abin taimako mataimaki abadan har abada
يجادلونك بالحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون yujadilunaka bil haqqi suna jayayya da kai bil haqqi cikin gaskiya fil qitali cikin wannan yaki suna jayayya da kai cewa bai dace a yakin nan ba inda ba fito da shiri ba bai dace a tafi wajen makiyan ba a tafi wajen wannan fatake ne ba da ma ta bayyana bayan zahara lahum ya bayyana gare su cewa yakin nan ba ya zama dole ka annama yusaquna kai ka ce ana jan su ila al zuwa mutuwa لما كان الرسول إلى بدر عندما قال لا يفتو إذوا ياكم بدر كثير من الجبناء يرى تقربعي كأنهم يقادون إلى الموت كيكاتي أنا جنس إذوا وجمسوا عليك أن تاتي ما بدا أي نسرع بدا أتاوبا هم ينظرون صوتنا كاللوش وإذ يئدكم الله إلى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم وإذا يدكم الله لدى طائفتين tuna inda Allah yake alkawarta muku ɗayan jama'un nan guda biyu al'ira awin nasira ko Allah ya ba ku mataken nan ko ko Allah ya ba ku rundunar yakin nan Allah halakum Allah ya alkawari sai kun ribaci ɗaya dai ko ku ribaci mataken nan ko ku a gwauta yakin nan ku yi nasara Allah ya ba ku wato ganima wato waduna amma dai ku kun fi buri turiduna ku kun fi so Allah gaira za ki shaukaci wata ba ta da kaya din nan ba makami ba sai an yi rauni ba ita kuke so alba'atu wata ba sai an shawo yaro wasu lari da makami wa hiya jiru ko kun so a kama fataken nan ta kuna lafu kun fi san wannan ta zama da ku kun tuntunje kuna kun kasance kuna so muwaji hata abi safiyanu ku da ku kama abu safiyanu da fakakensa bi ta ganan dan ku ribaci ma biye biye abin da yake hannunsa wala ki kala ba ya ki kuke ba abu zahir da rundunar kuke so ku haɗa su bi kiladin nafir sabanin wato rundunar nan ويريد الله أن يهك الحق بكلماته ويقع دابر الكافرين shi ko Allah walidullah shi ko Allah yana so ne an yi hikal haqa ya tabbatar da gaskiya yuzhirahu ya bayyana gaskiya bi kalimati sabiqati da kalmar nan ta sa da ta riga ya alƙawarin nan da ya muku bi zuhurin islamu cewa wallahi sai musulunci ya bayyana waya sa adajiran kafirin Allah yana so ya tumbuke asalin kafirai ne shi duk gaba ki Allah yana so ya tumbuke asalin su yasta asiluhu ya tumbuke su ليهك الحق ويبدل الباطل ولو كره المجرمون dan Allah ya tabbatar da gaskiya wai yumkina kuma ya shafe rizikal batil ya shafe karya shine kafirci walau kariha al mujrimuna mujrimuna ko da kafiran sun ci wannan Allahu kana muradu Allah muradin sa an yi zikal haqq ya tabbatar da gaskiya wai yumkina al batila ya fata tsarna yuzikal haqq ma al anbiya'i Allah zai tabbatar da gaskiya tare da annabansa yanda aka yi sai ta tabbata tare da su ويبدل الباطل Allah zai ɓata ƙarya ma al tare da kafirai kazalika haka wannan aiki yake haƙƙi kuma abada yuhibbal haqqa Allah zai tabbatar da gaskiya ma al-awliya tare da waliyai magadan annaba na ansarul anbiya mataimakan annaba na ويبدل الباطل sai Allah ya lalata barna ko ma al-qadar tare da fajirai al-munkirin min jiral awliya ga waliyan Allah al-mu'adina lahum ma suki gare su walau kari al-mushrikuna ko da al-mushrikuna kafirai sun yi iskan ko mushriki wannan na zahiri kafiri ne babban gunki kuma ko fa na ma'ana wanda da yi ma alƙa bane tsara Allah da wani إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين sai sassaki suna rafafu ku tuna lokacin da kuke roƙon ubangijinku sassaki suna rafafu kuke neman taimakon ubangijinku ta ɗalibuna min hulgausa kuke neman taimako bin nasari da taimako alaihim akan kafiran nan almustajisu wanda ya nemi taimakon nan kana rasulu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam asnadahu ila jama'ati Allah ya dangana neman taimakon shi zuwa jama'a li annal amira domin shugaban jama'a idza fa'ala shay'an in ya aikata abu faka annama fa'alahu jama'a kai ta ce duk jama'a ce ta aikata kullum da baki ɗaya da haka Allah ya dangana shi ga jama'a wata jaba lakum sai Allah ya amsa muku anni bi anni cewa ni mu'minukum mu'minukum zan taimake ku bi alfi da mala'ika dubu minal mala'ikati murdafina mabiyan juna mutatabi'ina mabiyan juna idan wannan dubu ta zo wannan dubu ta zo wannan dubu ta zo ba haka ake fare shi ba wannan bataliya ta zo wannan bataliya ta zo wannan bataliya ta zo zan taimake ku da wannan yurtiku ba'dhum ba'da idan wannan bataliya dubu ta zo to kuma wannan dubu ta zo وعددهم و- وعدهم الله يمس على القول بهذا إتا أولا تفرقوا جبوا ثم صار ثلاثة آلاف سنة الله يقال مس جبوا بي تزم جبوا أكو ثم كم سنة الله يكما قال مس جبوا بي تزم جبوا بي كما في آل إمرانا كما يجب أسلم آل إمرانا وما جعله الله إلا بشيء ولتطمئن به قلوبكم وما جعله الله الله بيسنع الإمداد madadin nan nasu da wannan mala'iku ba Allah bai sanya wannan mala'iku dubu biyar ta zo ta zo din nan ba wai ba sai wannan mala'iku dubu biyar ta zo shine za a samu nasara ba illa bushra lakum Allah ya kawo dubu biyar din ne dan bushara kawai inna ma anzalallahu almala'ikata Allah ya saukar da mala'ikun ne li yashraha qulubul mu'minin dan zuciyar mu'mine kuma ta yi bushara ta yi farin ciki fakat kuma su nutsu saboda mutum yana so ya ji yawa idan mutum ya ji yawa sai ya nutsu amma in ya ji dan kaɗan ko da ya san dai akwai Allah amma kuma sai ya ga tsoro ya kama shi ولكن ليس بالنصر وإن نصر بعشكم وإن الجماعة بالتكبة ولتسمى إن قلوب به قلوبكم dan zuciyoyinku ta nutsu liyajidu ismi inanan dan su samu nutsuwa a cikin zuciyansu ومن نصر illa min indillah amma nasara ba a wajen waɗannan mala'iku take ba ko a wajen yawa nasara ba a wajen yawa take ba nasara a wajen Allah take in dai mutum ya ga Allah ko shi kaɗai ne sai Allah ya ba shi nasara in mutum ya nutsu shi kenan jama'a ko ai kaɗan sai Allah ya ba shi nasara walakin nan nasara wal nasara dai hakikatan hakika la ya ci baya zuwa illa min indillah tabaraka wa ta'ala sai a wajen Allah إن الله عزيز حكيم Ubangiji magwayi ne, hakimin gwani ne, ba abin da ya gagari Allah tabaraka wa ta'ala.
إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رزق الشيطان وليرسل على قلوبكم ويثبت به الأقدام Waskuru, tuna izi da shi kuma nu'asa yayin da gangaɗi kuma ya dinga kama ku amanatan Allah ya yi muku wannan ne don aminci har nutsuwa ga bala'in kuna kallo kuma Allah ya dinga sa rigar ya dinga kama ku ga mutum yana tsaye ga yaki yana kallo amma sai su gangaɗi ya kama shi har takobi ta faɗi ko kuma shi ya faɗi duk da baki da kafirai suka ce wannan wani irin mutane ne wannan mutane ne kuwa ina kallon wannan bala'i da yake gabansu kuwa wai saboda ma ba su damu da mu wa ma ga tunan wai haƙin gaɗi suke su nuna mana ma nan fa daga Allah ne kai Allah ya dinga kawo musu ma gangaɗi yake nan irin mu shi kuma nu'asa yayin da gangaɗi ya dinga kama ku amanatan dan aminci lamma waka bufi mai gani kitala yayin da suka tsaya a fagen fama alqallahu al'amna sai Allah ya sa ma nutsuwa a zuciyarsu ma suka dinga ganin ma wai wai suwaye kafiran ma da aka sun zo dan wa'ancan jama'a wai qallilahum fi a'yunikum Allah ya ce yana karanta su a idanku wai qallilukum fi a'yunikum su ma kaman suka dinga sai Allah a dubo mana ɗan wa'annan ne kadai ko akwai wa'ansu ban san kauna dai wannan ne cewa yawa ya cewa ya ce wallahi ba kowa su din nan ne ce kai amma wa jama'a ra'aytul balaya ta'amilul manaya na ga bala'i na ɗaukar mutuwa raƙuman nan na madina na ga ba komai a kansu sai mutum ba garkuwa ba wani abin tsari ta takobi na ga bala'i ne wannan ba za ku kashe mutum ɗaya ba sai ya kashe naku mutum ɗaya don a kashe adadin su a cikin ku ai rayuwa ba sai haka ku shirya lamarin ku ne wai kenan Allah ya sa kuma su ma musulmin ma suka dinga ganin kafiran wai wai suna ina ne wai su waye ne ne kuma ma nutsuwa ma ta zo zuciya ma kuma ma dai ana kai hira ma har kuma gingadi ya dinga kwaso yanzu lamma qabu fi maidan al alqallahu al-amna sai Allah ya sa ma aminci ne zuwa ma fi qulubil muslimin a zakatan musulmai hatta saru kulluhum yan asu amma suka dinga gangadi wa yasqutu fi mawqifi wani ma ne ga ya fadi min shiddatin na asabi da tsananin gangadi lamma ra al-kufaru haza yayin da kafirai suka ga wannan ƙari sai suka ce haula ila fi shirkin bashar wayannan ba mutane bane wa'anda ya zo wajen bala'i irin wannan ma har bacci ma ya zo masa ina ma ka ji bacci a wannan waje yawa منه منه تعالى daga Allah tabaraka wa ta'ala wa yunzilu alaykum min as-sama'i ma'an Allah ya saukar muku da ruwa inda suka da akwai rairayi kwarai da gaske kafa su tana lumewa inda kafiran suke ya fi sauri to sai Allah ya kawo ruwa kasa kai sai ta tsallake yanda kuma kafa za ta iya tsayawa yanda za a iya bugawa duk da baki da shi ruwan sai ya zamanto yayyafi ne a wajen musulmi biya wanda zai dandake kasa ne sai zaman to mamakon ruwa na inda kafirai da kuma kafofi ya same tsawon su kuma duk suka rike a cikin kafofi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya tabko muku da ruwa li tahira kun bi dan ya tsarkake ku waswasa lahum shaytan shaytan yayi waswasi gare su fa qala mun yake da su ara'aytum al-kufara wa ga kafirai ba fi mahallin sulbin suna waje mai tsauri wa antum fi mahallin fihi bimaru ko kuna inda rayi yake la taqdiruna ala al-khabi ba za ku iya kai hari ba walal kadu ko ku zura da gudu فنزل المطر في الله يتشد ruwan sama hatta talal wadi hatta da farikin nan ya gudana fasara mahallin kufari sai wajen kafirai ya zamanto wahalan wato taboni la ya kadiruna al mashi ba ka iya tafiya wa mahallin musulmi na inda musulmi suke kuma ya zama sultan kuma mai tsauri da kuma yanzu kafafuwan ta tabbata wani zuba an kuri da shekani Allah ya tafiyar muku da dauɗan nan ta shekani wasu wasa tafi wasu wafin nan naka da annan kullum kuntum alal haƙi shekan ya ce da kuna kan gaskiya ma kuntum zam'a da ba ku zaman to masu kishirwa ba mu da sina kuma wa'yansu ma sun yi mafarki duk gaba baki ba wal mushrikuna mushrikai kuma alal ma'i suna kan ruwa wal yargida kuma Allah ya yi wannan ne dan ya hadisa dan Allah ya daure ala qulubikum abta zuciyoyinku bil yaqini da yaqini ku san duk abin da manzo Allah ya faɗa gaskiya ne kuma yaqini ya zo ku gaskata kuma ba tsoro yanzu shi kenan a daɗin kada wa sabari da hakuri wai tafi tafi al-aqdama Allah ya yi wannan ne don Allah ya tabbatar da kafafuwanku, kafafuwanku ta tabbata a kan a fagen fama, kuma kafafuwanku ta tabbata a kan addinin nan. Wai sabbit Allah ta baraka wa ta'ala al-aqdama don Allah ya tabbatar da digadiginku. Aqdamukum digadiginku sirri mala aka zairayi, kuma don Allah ya tabbatar da aqdamukum digadiginku fil imani, jiddiyana fil imani da addinin. wa kama suke da amrullahi tabaraka wa ta'ala ku yi da lamarin Allah kullum mutum ya dinga roƙo Allah ya tabbatar da kafarsa Allah ya tabbatar da kai akan abin da kake kai kai imani da shi ba wasa wasa bai biyo ta wannan waje ba kai imani da shi wasa bai biyo ta wannan waje an samu wani alhaji to shi da abokansa su wajen guda hudu kowanne bashi ne a kansa kuma bai san yanda za a yi bashin nan ba to shi kenan suka ji labarin shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu suka zo suka nemi ya ba su dariƙa kuma ya musu addu'a wannan bashi shehu ya ce ai ba komai ba dai mun karɓa ba ba wanda zai mutu a cikin ku ya biya bashi nan da yake kashi sun ma ku ji ba komai ma Allah zai biya miki duka bashi to amma ga sharadin ta in an karɓa ba a haɗa da wata za a shiga wata da za ka to shi wannan alhaji a kan gidansa duk abokan nan nasa ya san bayan da za a yi abokan nan nasa duk da shi ya haɗa ya yi a ranar da za a iya biyan bashi kan nan amma ya ga lafiya kalau sai sun ta kwasan wani ma amma duk da suka biya sannan suka mutu shi ma ya dinga ba da takardun sai ya dinga kwasa ya ga biya abu to shi kenan to idan an kasuwa ne rikakke idan wani kamfani ya zo group idan wani kamfani group ya zo cewa yana son ya kasa sai ce a'a shau ya ce kan haɗa da kowace ɗari a ce a alhaji ba wannan daban na ce kai ni ne na gani da ido na gaskiya abu za ka sa haɗa da wata a a in mutum ɗaya zo mu da sai dai su koma a na mutum ɗaya a tsada ke so ka kafa ka ta kafu akan abu sai ya gaskiya kowa ya kokari kafa ta kafu akan lamarin Allah jikin addinin musulunci ka shi gurin ma ke da shi ba shi wallahi wannan abu na gaskiya da ya gani ba zai yi wasa da shi ba saboda sama su ne amrullahi tabaraka wa ta'ala to ya riko da lamarin Allah inna Allah tabaraka wa ta'ala ya ajibu muslimina Allah yana karfafa musulmi ne Allah yana karfafa musulmi bisu buki a kadamin da tabbata kafafuwan fa qalahu da kafarsu ta tabbata sai Allah ya cika musu ma wa adahun abin da ya alƙawarta musu akan zuhuri imamu zuhuri ya bada labari أنه رجع من الحج زهريا داو daga Makka wannan zalla bi Abdul Malik bin Marwana sai sauka a hannun wato Khalifa Abdul Malik dan Marwana fa kala lahu sai Khalifa Abdul Malik dan Marwana yace ya zuhuri ya kai zuhuri min aina kamar sa daga ina yau kuma ka zo wala yau sai yau an ga dama aka ziyarce mu kala lahu sai zuhuri yace min Makka na zo daga Makka ne kala lahu man yasudul muslimina fiha waye yau shugaban musulmi a maka ba gauna nake nufi ba wannan daga waje na yadda amma yau waye shugaban mutanen maka mutumin da yau da ra'ayinsa suke bi duk abin da ya faɗa shi za su bi yau waye shugaban musulmi a maka kala lahu sai wato zuhuriyar da nasa a ɗa'u bin rabah malam a ɗa'u ɗan rabah yau shi ne shugaban su duk abin da malam a ɗa'u ya gaya musu to shi za su kala lahu sai abdul malik bin marwan ya ce arabiyun arabiyun an minal mawali balarabe ne ne ne ne ko kai na daga cikin bayi har lahu bal minal mawali ce ba balarabe bane ne daga cikin bayi ba balarabe bane ala sai ce masa wa man yasudul yamana to waye shugaban mutanen yamma yau waye sai da ra'ayin sa mutanen yamma suke a ala lahu awusu bin kisan awusu dan kisan bi yamana yau sai abinda awusu malam awusu ya ga musu قال من العربي او من الموالي بلاربي ne ne ko balarabe bane to wallahi ba balarabe bane قال sai ce min almawali daga cikin mawali yake ba balarabe bane قال sai ce man yasudu misra to waye shugaban mutan misra kuma yau waye wanda sai da ra'ayin sa mutan misra suke abu قال يزيد بن عبيد يزيد dan عبيد shine shugaban mutanen misra قال من العربي او من الموالي balarabe ne ko balarabe ne قال bal min almawali wallahi ba balarabe bane ala man yasudu shama to yau kasar sham waye shugabanta yau waye shugaban mutan sham wanda sai da lamarin su suke bin magana ala lahu makhulud dimishki makhulud dimishki yau shine shugabanta ala min al arabi aw min al mawali balarabe ne ko kuma daga cikin mawali yake ba ba sai bayi ne ala bal min al mawali to wallahi ba balarabe bane ala ala abdan aswadan bawa ne ma baka fata ma a atakatu imra'atun baran ga ma mace ce ma ta yanka shi fasara huwa sayyid yau shine shugaban sham duk baki da ala sai yace masa kai sai su da haulai kai a yau za ka san yau wa'annan duk sune shugabannin duniyar musulmi ala bin ruwayat wa diyanat da ilimi da addini suka shugabance su yau duk su ake karban hadisan manzo Allah a wajen su kuma yau su aka ga addini a wajen su ala sai yace masa wa man kana kazalika lalle duk wanda ya zama irin haka hakka lahu an yasu ya tantance ya zama shugaba wa man yasudu haramana to nan garin mu nan Iraki da muke ciki ko ba na yau waye shugaban mu a nan Iraki kuma يعني بيت المقدس يلا نكون بيت المقدس قال له حبيب بن مزاحم حبيب بن مزاحم شنو شغبان بيت المقدس قال عربي أم من الموالي كبلاربي ne ko ka daga cikin mawali قال والله من الموالي ba balarabe bane قال ومن يسود البصرة تو بصرة كده kuma waye shugabanta قال له الحسن بن ابي الحسن حسن بن ابي حسن قال عربي أم من الموالي قال مولى شبابني وبلاربي بني yace maula qala wa man yasudu jazirat al-arab to jazirar laraba kuma waye yau kuma shugabanta qala maimun ibn mahrana yace maimun dan mahrana shine shugaban su qala arabiyyun am min al-mawali balarabe ne ko kuma balarabe wallahi ba balarabe bane bal min al-mawali ba wa ne ma qala wai haka kai ka san abin da kake faɗa ko wallahi na san abin da nake faɗa kada zan faɗi ƙarya ba to man yasudul kufata to yau waye shugaban mutanen kufa kuma ala ibrahimun nakai ibrahimun nakai yau shine shugaban mutanen kufa ala min al mawali aw min al arabi shi balarabe ne ko bala ala min al arabi ko wannan dai balarabe ne shi kadai ne wannan dai balarabe ala kitta an takada ka kusa ka kashe ni da kashe shi ma ba balarabe bane yau da kaga abin da zai same ni yanzu dan abin da ya sa na numfasa kenan to kada hazal amru wannan lamari ya kusa an ya kuna su da ya zama bakakan fata duk sun ɓace mana shi ya fi tubuna alal manadi yau ga su suke ta hudu ba akan mumbarori wal arabu julusun alal ardi yau laraba ga sa a zaune akan ƙasa ala lahu sai ce masa hadal amru laysa fi urubat sarki lamarin nan ba na laraba bane fa sadi gaskiya fa sarki lamarin nan kaka faɗi hasi gaskiya ce yau fa bakakan fata sun kusa ɓacewa laraba duk abin nan ba da su suke mana hudu ba akan mumbarori duk laraba na zaune sai zuhur ya ce masa sarki lamarin nan fa ba na larabci bane addinin nan namu ba maganar larabci ba ce al'amru ya tafi urubatu lamarin nan fa ba maganar larabci ba ce wala wala in ko fa ina son wani ina marun bayan wani inna ma huwa jiddiyanatu da addini ne wanda ya fi addini lamarin nan shine kan gaba wacce ka da tsoron Allah fakat ar-rasul sallallahu alaihi wasallam man Allah sallallahu alaihi wasallama na fa haza ya kore wannan lamari ala arabiyyin da balarabi wala ajamiyun ko wanda ba balarabe ba illa hada dini yace wannan dini man hadiza hada dina wanda ya haddace wannan addini wata masaka biyu ya riko da shi fakat fa huwa allazi yanbaghi lahu an yar'asa shi ya dace ya zama shugaba balarabe ne ko ba balarabe ba ba bawa ne ko waye ma fi gaba kida Allah sadaqata yake to kai gaskiya da za a yi amma dai ba haka aka so ba wal maula in suka ce maula fi lugatil aqdamina a cikin lugar magabata laisa min babil ma'sus ba wai ba wanda aka yanta ba duk da wancan kaji musulma ta yanta shi kana idza aslama sudani shi balarabe a wajen sa in dai baka fata ya musulunta ala yadi rajulun arabi a hannun mutum balarabe yunsabu ila tilka qabila to wannan baka wanda sai a dangana shi da wannan kabila ta laraba na bai kudu maula bani fulani amma sai a ce masa bararran suwani bararran suwani to shi shi ake nufi a nan wajen to ka gani da hadisi da imani ne da addini amma ba da ko ni wato dan gari kaza ko ni balarabe ne kaza ai shehun yana faɗa ala an kuma laraba yake gaya ala annal islama cewa musulunci ya qadi baqayil arab zai zauna da laraba da kaga balarabe kaga musulunci amma waya qawaji gailul arab amma zai kajira da wani da wani laraba duk kusan masu su haifin nan buka bukari muslimu turmuzi ba duk ba laraba ba duk gaba ɗayan su kaga shi bukari ma a can bukari yake ma kazakistan duk gaba gida sai an shige gabas ma ta wajen ƙarshe daga nan sai daga shiga kuma su tana su waye duka lafiya gidan wannan wajen ne duk gaba gida amma suka yi kokari yau ga daga littafin Allah sai littafin to kowa yi kokari ba wai sai wai balarabe ko sai abu ba kuma raina su bane muna son larabawa muna saboda manzalla balarabe ne qur'anin balarabe ne magana mutu aljanna balarabe ne ago ba shi kenan ba shehu radiyallahu anhu yana ta laraba ko ka mana shiriyar nan amma yanzu kun lalace shiriyar tana wajen ko ba za mu yadda ku zo ku kwace ta ba kuma za mu yadda ba ku zo ku kwace ta gaba to ai haka aka gani shi ma zamanin da shehu ibrahim radiyallahu anhu ko ba haka ya zauna ya hau mumbarin azhar ba duk da larabawan da farfesosin da waye ga shehun azhar ma duk ga shalkitu ma ga shi nan a zaune a kuma ya mutu sallah ya mutu hudu ba ya gama hudubar da zalin sagiru da zali karami mun sani da ilimin su suka samu imama gazali ya tashi yana cewa in dai irin baba din nan yana kan kasa musulunci yana nan lafiya duk da baki da to kowa ya ga Allah tabaraka wa ta'ala abun ba wai larabci ne ba ko ko rashin larabci to shi kenan Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar muku da kafafuwa wato da tabbita da kadama Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da kafafuwan ku إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا in ni rabbuka ka tuna yayin da ubangijin ka ya wahayi ilal mala'ikati zuwa mala'iku allazina amadda bihim almuslimuna mala'ikun da Allah ya mada sun musulmi da su mala'ika bai san yaki ne bai iya yaki ba da dokin da mahayin da kaburin da makamin nasa ma kawai zai hada ya kwantsa ne duk gabaki da Allah ya ce ba haka za a yi ba ba haka za a yi ba bi an Allah ya wahayi zuwa mala'iku anni bi anni ma'akum ina tare da ku bil auni da taimako wannan nasar da nasara fasabbitin lazina ma'ahu ku tabbatar da mumine to kuma kar ku zo ku bangaje shi kuma muminin kuma duk ku tattake su ma kuma mala'ika ya fige mumini ma ai mutuwa zai ji gaba kida ku tabbatar da mumine bil i'anati da taimakon su wa tafsiri da yi musu bishara سألقي في قلوب الذين كفروا fa الرعب ulki zan je fa fi qulubil ladina kafaru ruba zan je ma zagami tsoro a zuciyan kafirai alkauta zan je ma tsoro a zuciyan kafirai فاضربوا فوق
واضربوا الأعناق واضربوا منهم منهم كل بنات da yanda za ku dinga yin yaki ku mala'iku saman kafaɗa za ku daka wuya ma'ana za ku daka sai kai ya wuya za ku daka tsakanin kai da kafaɗa to nan wajen din nan ake duka shi kenan sai wuya ya fi ki fadrubu bokal anaki ku daki wato saman kafaɗu kuma wa- wa- wato saman wuya ya kawuna shi kenan sai kai ya fi ki wadribu minhu kulla banani ko kuwa ku daki gabobin su ku daki gaba hannun shi kenan sai hannu ya fike inda ma ba su ga rike ta kozuwa ko ko kowace gaba ma akwai jijiyar da an da ka ta mutum ya fara la yanzu yanzu duk kuma ya faɗi ya ɗan dare ba to ku dinga dukan irin wannan waje a tarafar ya daina gefen hannaye haka za allama hulullahu haka Allah ya sanar da mala'iku kai gefen kitaliyan da za su yaki imma an yi zo zuwa riƙabar kufar ko su da kiwiyayiwan kafirai sun man kuti a ra'asu wanda aka yanke kansa ya mutu zai mutu ai ya zuribu minhum kulla banan ko kuwa da ki dukkanin wato gabobin kafiran duk gaba kida man saka dan asabi a hudu wanda ya tsinka ta faɗi illan ya mutu da mutu ma lam yuqasu dai ba ba zai iya yaki ba ذلك بأنهم شاقوا الله wa rasula me yasa nace ai musu haka dalilin haka zalika al'azab wannan azaba alwaqi fi wanda zai tafi kan kafirai da annahum shaqullaha domin su kala billahi sun saba wa Allah tabaraka wa ta'ala wa rasulahu da ma'aikinsa ومن يشاكك الله ورسوله فإن الله شديد العقاب duk wanda kai shaqi Allah yake saba wa Allah wa rasulahu yake saba ma'aikin Allah to a ga maka inna Allah shadidul iqab Allah mai tsananin uquba ne ذلكم fazuku irin wannan azaba da aka yi muku kafiran maka fazuku ku ɗanɗana ayyuhal kufar ya ku kafirai وأن للكافرين azaban ne kuma azaban wuta ta tafakan kafirai bayan wannan azaba da aka ɗanɗana muku zafin takobi da irin wannan zafin ya su duka na mala'iku kuma ku je ku ɗanɗana azaban يا wuta أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زهقا فلا تولوهم الأدبار يا أيها الذين آمنوا يا كل في إيمان إذا الله ده منزون الله صلى الله عليه وسلم إذا لقيتم الذين كفروا إذا muka haɗu da kafirai wanda suke kafirci zan haka sun yi dabibi idan aka zo ake sahu sahu kuma aka yi izini yanzu kuma a buga kuka ga kafiran nan sun yi dabibi mustamki na ga su a haɗe sun yi dabibi ka annahun da kasarati sai ta ce su sani yawan su ya zama kuna suna jawo ciki ne wato sun yi dahuku da kashi ga suna sun kawo to fala tuwalluhu madada kakku gudu kakku ba su baya mun addini kar ku juya kun gudu addini bai yarda da wannan ba albiraru min azahati gudu daga ranar ku fagen fama an yi fito na fito min alkaba'ir yana daga zulubin da wuta ce kaɗai take gafarta shi wa man yuwallihim yawma idin ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من wa الله man yuwallihim yawma idin dubura duk wanda ya juya ya ba wa kafiran nan baya bayan an yi fito na fito ya gudu dan tsoro ya ba wa kafiran nan baya yawma liqa'ihim lana haɗuwa da su to wannan sakamakon da za a faɗa zai same shi illa mutu hadisan sai wanda zai yi wata raudiya in sadaukai sun biyo shi ya karkace da shi ya gudu kuma sun da kansa sannan ya ƙara yi wani rauki ya zo ya kashe su to wannan ba da shi aka ba wannan raudiya ya yi kuma sannan ya kuma kawo yaki ba da wannan aka ba Au- illa mutu hadisan sai mun haɗiban mai kaucewa don ya kuma yi ɗauki sabo likitalin ga yaki ya an yurihimul farrafe nuna musu kamar ya gudu makida ce sai sun biyo shi gaba da kuma sannan ya zabura ya kansu makidata wa huwa yuridu karata yana so ya dauki a kansu aw mutahayyizan ko wanda ya ga jama'a kafirai sun mai yawa ga kuma inda ƴan uwansa musulmi suka tare to ya gudu daga inda suka yi mai yawa ne ya je ya haɗu da jama'a a ko kuma aka kashe su wannan duk ba da shi ake ba a'a wanda zai gudu ba bau ya gudu kuma ya ba agenda kan wannan shi da shi ake wato ila fi'atin zuwa jama'atin jama'a minal muslimina yastanjidu jihada zai nemi taimako da ita to wannan ba da shi ake ba wanda ko gudu ya ko ko gudu ya ya bar yaki din nan fakat ba'a wannan raja'a ya koma bi gadabin da fushi min Allah daga ubangiji wa ma'awiyu jahannam kuma sakamakon sa jahannam ba dai tsoro yake mutu ga wani babban bala'i sai yana jiran sa wa bisal masir duk da makoma makoma ta mu ta mu gusta ita ce wutar jahannama wa hada wannan horo maksusu an keɓance shi bima iz bima izalan yazidul kufar ka in fa kafiran ba su ninka ko alal zifa abu sami kibi ba kai ka eh za ka iya faɗa da mutum biyu amma in suka zama mutum uku ka gudu to wannan ba da kai aika ba kai kadai dubu ɗaya ta iya faɗa da dubu biyu amma in suka zama dubu uku ba komai sa gudu wannan ba da su aika ba ba da wannan aika ba al'alafidin a tsakanin jinsu man farra alal isnaini mutum ɗaya in ya gudawa mutum biyu faƙar farra wannan azaba ta same shi wa man farra ala talatatin mutum ɗaya in ya gudawa mutum uku wannan ba da shi ake ba lalle sun mai yawa ya iya gudu fala yu'addu farra mutum ɗaya in ya gudawa mutum uku ba a kirga shi mai gudu ba ba da wannan ake ba fa lam taqtulu ba mu ba kashe su ba to kuma da aka ji nasara badar kamar da muka faɗa ba kuma aka zauna ai mu muka kai kai mun ni na kashawa ne ni na kashawa ne kuma Allah yake kai kowa ya yi shi falan taqatluhum ba hu ba kashe su ba walakin Allah qatalahum Allah ubangiji shine ya kashe su tabaraka wa ta'ala sababin nuzul hadhihi al-ayati sababin saukar wannan aya lamma qutila al-kuffar inda aka ta kafirai biyo ka ati badarin ayatin badar صار المسلمون sai musulmi suka zama to kuma yadda kiruna suna alfahari kullum dukan wa yaqulu wannan yace ana kasaltu fulana ni na kashe wani na kashe wani na kashe wani ana kasaltu fulana ni na kashe wani shabban akwai samari guda biyu da suka dinga alfahari sune ƴaƴan afrahu din nan ko milal ansar daga mutanen madina kasala aba jahal su biyun nan su suka kashe abi jahal wahidun wa kafa amamahu ɗaya shi ya tsaya ta gaban abi jahal wada ana hubirin ya soki Abu Jahal Birid da damashinsa fi halqihi a makogoransa shi ɗaya ya soke shi ta gaba a makogoransa wal akaru ɗaya kuma da ana hubirin shi ya soki Abu Jahal da mashinsa fi raqabati a wuyansa ɗaya mashinsa ya bullo ta gaba ɗaya mashinsa ya bulla ta baya to haka suka kada kasu to fa kullum kowannen su ya kula inna huwal qatil shi ya kashe shi Allah ta'ala sai Allah tabaraka wa ta'ala yake tabbabi al-bahri falam takatuluhu ba mun kuka ce su wa badarin da badar duk wasu kun ba karfin ku ne ya kashe su ba walakin Allah qatalahu ubangiji shi ya kashe su bi nasarihi da taimakon sa iyakun da ya taimake ku ba dan Allah ya taimake ku da ba ku iya musu komai ba wa ma ramaita iz ramait wa ma- wa ma ramaita iz ramaita kai ma ya Muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ma ramaita ya Muhammadu ba kai dinka ba ya Muhammadu a ayyana alƙawun ba ka je su idan mutanen nan ba dan kafin a fara yaki manzo Allah ya ebi kafin ƙasa yace shahatul wujuh ta ta ta wato ta ta ta wato lalata idan dinan Allah ya saka ta lalata idan dinan wato rinduna din nan sai da wannan jifa na ƙasa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya cika idan kafiran nan dubu ɗaya duk gaba ɗaya ya cika bakin sa ya cika hancin su duk gaba ɗaya to Allah yake baka jifa ba ya Muhammad baka wa ma ramaita ya Muhammad a ayyinal qawmi baka jefi idan dinan mutanen ba izra maita yayin da kai jifa bil hasa da kafan kwani da anna li anna kafan domin kasa ta fi ɗaya kawai za ka iya isarwa mutum dubu ba min alhasana daga kafan kwani la tamlau dululal jeshi ba ta cika idan runduna ba amma ga shi da manzo Allah ya jifa da tafi jan kuma duk ta cika idan runduna sun alkafirun birallati birallati bakan da jifan mutum ولكن الله رب- ما رميت إذ رميت هم walakin Allah rame wal yubiyal mu'minina minhu bara'an hasana ولكن الله رمى الله ne wannan jifa ya Muhammad rama bi isa da zalika ilayhi Allah ne ifar da wannan jifa na ta zuwa duk kafiran duk gaba ki da fa ala zalika abu da haka liya tsahara kafirin dan ya rinjaye kafirai wanda yuzliya almu'mina Allah ya wannan ne dan ya jarrabu mu ne min daga wajen sa bala'an hasanan jarraba mai kyau inna Allah sami'un alim Allah sami'un mai ji ne li aqwalihim ga farin dukan su alimun masani ne bi ahwalihim na falqatila Allah ya kore kisa min almuslimin daga musulmai wa ma na farramya amma Allah bai kore jifa ba min annabi daga manzo Allah saboda manzo Allah ba alfahari a wajen manzo Allah in ya ga nasara ta same shi sannan ma zai ƙara kankan da kai amma mu kuma yayin da muka ga nasara ta samu sannan za mu yi girman kai mu tsara abu da haka su musulmin gaba da Allah ke kai ba wanda ya yi ƙarya duk ba wanda ya a cikin rashi kuma manzo Allah sallallahu alaihi Allah ya ce i ba kai ba da kai abin da ya sa ta sani da shi ba irin su bane sallallahu alaihi wa sallama kuma shi hakika ce mai zaman kanta da haka aka ce ba kai ba da kai mu ba duk babu ne duk babu ne duka baki da Allah ya ce wa ma ramaita iz ramaita ba kai ba da kai duk da ga ka sifa ne amma ba kai ba ne dai babu kawai babu duk da baki da mu ko babu duk da baki da duk la ilaha illallah babu duk da baki da ran ta katulu kawai daukar da su walakin Allah qatalahum Allah ne ya kashe su amma shi kuma Allah hakika ce da zaman kansa wa ma ramaita iz ramaita ba kai ba da kai ba kai da kake nan Allah ne kawai duk da baki da Allah ne to wa ma nafarramya Allah bai kore shi ba bai kore shi ba din nan ba minan nabi daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ka fahamul farqa sanan zaka san bambanci tsakanin manzo Allah da kowa da kowa bainal maqamain sanan zaka san bambanci tsakanin muqamin manzo Allah da muqamin wani san tsakanin muqamin wannan hakika sanan zaka san muqamin hakika da muqamin aridi duk zaka san shi babu hakika kuma gata Allah ya ce falan taqatuluhum bautar da su ba na halakatila Allah ya kore shi amma tamaman gaba ɗaya ma fa alu shi an ba aikata komai ba kun sahabbai ba su komai ba walakin Allah ya katala mu Allah ne yayi a yafi ba su je Allah tabaraka wa ta'ala wa Muhammadu annabi Muhammadu ba hakika ce mai zaman kanta sai Allah ya ce wa ma ramaita ba kai jiban ba kai ba in ramaita da kai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam asbata lahum ramyata amma ya tabbatar masa da jifa wa bayyana lahu ya bayyana masa anna rami wanda ya jifa nan laita huwa ba Muhammadu bane walakin huwa Allah Allah ne ya jifa ba Muhammadu ba wa ma ramaita idza ramaita walakin Allah rafa azbata ramyatan nabiyya Allah ya tabbatar da jifan manzon Allah ta yi din dai wa nafaha ya kore ka wa amma muslimuna amma musulmi ba lam taqatuluhum qatibu kashe so ba wani su ba a tabbatar musu da komai ba lan yakul falam taqatuluhum Allah bai ce musu ba kashe su ba in suka talsumuhu da uku kashe su bal falan taqatuluhum kawai nanu ma fa Allah shi a mu ba ba mu aikata komai mu ba kowa bane wan nabi manzon Allah fa'ala ya aikata shi wani abu ne walakin fa'ala billah ya aikata da Allah ba shi sai Allah tabaraka wa ta'ala ذلكم وأن الله موجل كيد الكافرين dalikum al-iblau wannan bala'i da Allah ya jarrabe ku da shi haqqun haqqi ne wa anna Allah muwajjin Allah mumqizum mai raunana kaidal kafirin mugun tanadin kafirai ne إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنشروا fahuwa khairul lakum in ta- in tasabtu in tasabtu idan kun nemi hukunci ayu al-kufar ya ku ku- ka- kafirai taqilbuna al-fatha kuna neman hukunci ai al-qada'a ai hukunci ai su tsara Abu Jahil shi Abu Jahil ne wata addu'a kuma Allah ya mai da addu'a kansa ana gobe za a yi fadar sai zai awai shi nan za a yi addu'a manyan arnawai su ma sun yi addu'a Allah wanda ya zo da abin da ba mu sani ba a cikinmu Allah ta wulaƙanta shi gobe aka ce amin aka ce amin wai annabi ne ya zo da abin da ba a sani ba to dan baka sani ba in dai aka zo da dole ne sai ka san abu wanda bai san abu ba idan wanda ya sani ya zo kuma ya tabbata da gaskiya bai ji shi kawai ne annabi ibrahim ya ga ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam yatika kaka bi ni ilimi ya zo min da kai baka sani ba bi ni malamin da ya san abu shi za a ji kaka ja bid'a ne ko kagowa aka yi a duk wannan ba ta ka sani in ba ka sani ba to wannan shi ya sani da hujjoji na bare ya kawo dalilai bare annabi ya zo da mu'jiza bare malami ya kawo ma hujjoji ai ka ji qala Allah kaza ai ka ji qala rasul kaza kaza ai ka ji malam wani ga inda ya fassara malam to shi kenan sai ba ta mun ba mu san wannan ba to kai ba ai to Allah wanda ya zo mana da abin da ba mu sani ba Allah ka wulakanta shi gobe kuma kafiri aka ce amin Allah wanda ya yanka zumunta a cikin ya sa ɗa ya bar ubansa, uba ya bar ɗa, ɗan uwa ya bi mata kamar miji ko Allah wulaƙanta mana shi gobe, kafirai da aka ce an bai san su ne wa'yan nan ba. Sai kenan shi ke Allah ya karɓi addu'a ina ruwan Allah ta wara gobe ba aka yi kasa kasa da su. Da shi ne Allah ya ba addu'a ka su ba ‘yan addu'a ba. In ta san su in kun nemi hukunci. To ba ɗaga a kuma fatu yanzu yanzu kun ga hukunci ya zo muku gaba ɗaya. Kun ce Allah ya raba tsakanin wanda ya zo muku da abu to duk gashi Allah ya yi. Ai su ƙala Abu Jahal. Ta inda Abu Jahal ya ce, Allahumma ya Ubangiji, ayyuna kana a kaɗa a mai duk wanda ya zamanto shi ya yanke zumunta a cikin mu tsakaninmu da Muhammadu, wa atana duk wanda ya zo mana bima la na arifu da abin da mun sani ba a ilmu da ta Allah ka wulakanta shi gobe ai a halifu Allah ka wulakanta shi gobe duk suka ce amin Allah ya ce ni ma amin lalle na karba kaga kabu yayi addu'a kuma an karba ga nan ta koma a kansa kana haza wannan ya kasance du'a wa Abi Jahl addu'a Abu Jahl kenan fa jaba Allah da'ahu sai Allah ya karba abu addu'a Abu Jahl shi kaga shi ya dawo ma shi kenan Allah ya kasa kasa su gobe faqad ja'akum al-fath ai hukuncin ya zo muku allazi kalautan da kuka nema ah huwa gashi nan ya zo muku wa huwa Abu Jahl shi Abu Jahl wa man qutila ma'ahu wanda aka kashe shi da baki daya dunan nabi ba manzon Allah da mu'mine ba ashe Abu Jahl shi ya zo da abin da ba a sani ba ashe shi ya yanke zumunta wa in tantahu an kufur idan kuka ba kafirci kuwa wal arbi da yaki da Muhammad sallallahu alaihi wa sallama fa huwa khairul lakum shi ya fi gare ku وإن تقولوا نقول ولن تغني عنكم فئتكم شيئا walau kasura wa in ta'udu in kuka dawo wani yakin kuwa yanzu ka shi da an muka saka ta abada to in kuka dawo wani yakin kuma lin nabi ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama na'ud za mu kuma taimakon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama alaikum ko kuma dawa za mu kuma taimakon sa walan tuguniya ba za ta wadatar da ku ba ta tafi a anku ba za ta ije muku wasu a cikin jama'an ku shay'an wani abu walau kasurar ko da ta yi yawa وأن الله ma'al mumini Allah da yana tare da mumine da taimakonsa da nasaransa kullum يا أيها الذين آمنوا أتيكم الله ورسوله ya ku wanda kuka yi imani da Allah da manzon Allah abiullah ku bi Allah tabaraka wa ta'ala wa rasulahu ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون kar ku juya baya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa la tawallaw kar ku urzu ku kauda kai an mu bi mukalafata amri da saba lamarin manzon Allah wa antum tasma'una alqur'ana gashi kuna jin qur'ani wa mawa'iza kuna jin wa'azozi ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون كم زما irin wato Yahudawa allazina qalu samina da suka ce mun ji la yasma'una amma ba su ji sama'a ta da gurin ji irin na tunani ba wacce azin da wa'azantuwa humul munafiquna sune munafikai aw al mushrikuna ko sune mushrikai إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين la yaqilu inna sharra dawabi kaga mafi sharrin dabbobi a wajen Allah mafi sharrin dabbobi inda Allah a wajen Allah asummu bebaye wanda suka kurumce an an sama ilhaqi ba sa jin gaskiya albukumu kurane kuma an nufi bihi ba sa iya magana da da gaskiya din wanda kunnan su ya rike rob ba sa jin gaskiya wanda kuma bakin su ya riga ya rike ba sa iya faɗan gaskiya allazina la yaqiluna da ba sa hankalta komai lensu inda wa aqalun ba su da hankali ولو علم الله فيهم خيرا la asma'ahum da Allah ya san alheri a wajen su la asma'ahum sai ya jiyar da su salahan abinda zai gyara su bi sama'il haqqi da jin gaskiya sama'a ta fahimin ji irin na fahimta ولو اسمعهم da tawallau wa hum mu'ridun shi da ba alheri a cikin su ko da Allah ya ce da ce to Allah ina ma da ka jiyar da su Allah ya ce wala asma'ahum da Allah ya jiyar da su fardan a kaddara da Allah ma ya jiyar da su wa kad alima Allah khairu ya san ba alkhairi a cikin su la tawallau anhu da sun bujira ga wannan da ba su amfani da shi wahun murzuwa suna masu kai da kau da kai gare shi an kabuli da karɓarsa inadan dan ta da karan hanci wa juhudan dan wato tsaurin kai akabar Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya bada labari annahu law alima fihim khairan da ya san alheri a cikin su la asma'ahu da ya jiyar da su wala wasma'ahu lan tafa'u da ya jiyar da su da sai su amfani walakin sai dai lamma lan ya alam fihim khairan yayin da Allah bai san alheri a cikin su ba ai lan yakun fihim khairun aslan ai ba alheri faukau a cikin su mana'ahum min as-sama'i sai Allah ma ya hana su jin gabaki daya walau sami da sun ji lafazu da sun rambanta ai sai kulu ne yawmal qiyamati kaga za su fada ya tashi kiyama law kunna nasma'u aw na'qilu wa kunna fi ashabi sa'id law alima Allah fihim khaira da Allah ya san alheri a cikin su fadin wannan ablagu shi ya kai mutuka min kana fiyin kairin da Allah ya sa akwai alheri a cikin sa li'anna shay'an lam ya'lamuhu Allah duk abin da Allah bai san shi ba kamar ba shi ma kenan aka bada tabaraka wa ta'ala Allah ya bada labari annahu ma alima fiyin kairin bai san alheri cikin wayannan kafirai ba fali hadha saboda haka ma asma'ahum alqur'ani bai jadda su qur'ani ba wala ma lam yakun fiyin kairin yayin da ba alheri a cikin su law sami'u alqur'ana da sun ji qur'anin ma la'aradu an da sun kauda kai a gaida sun bi gare shi la ya kabalu na ba za su karbe shi ba
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم بما يهيكم يا أيها الذين آمنوا يا كل أوكي إيماني ده الله كما زال الله صلى الله عليه وسلم استجيبوا لله فأمسى والله وللرسول فأمسى كما زال الله صلى الله عليه وسلم بطاعة دبي إذا دعاكم إذا يكراكوا فأمسى والله فأمسى من زال الله قال الله ده من زال الله يكراكوا إذا دعاكم إذا يكراكوا ai idan Allah da manzo Allah suka kira ku ma yi cikin abin da zai raya ku alhamdulillah rabbil alamin salatu fatiha Allah ya samu amsa wa Allah da manzon Allah.
Salatu bati. Alhamdulillah.